أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التساؤل أنا في سورة النبأ مكية إحدى وأربعون آية آيوين تسو أربعين دا أربعين دا ديني sannan a mushafi na basra da kuma na makka sauran masahi kuma suna da adadi ayoyi arba'in su ɗin sun ƙara na an zarna kuma azaban kariba suka mai da shi aya sai suka zama arba'in da ɗaya bismillahir rahmanir rahim amma an ayi shay'in yatasaalu akan me suke tambayan juna yasalu quraishun ba'dan quraisha ke tambayan juna ma ce istifhamiya aka sa mata an jarra sai aka cire alif din ma din irin su fadima to bashirun su fima anta su amma duk layin su ɗaya ne barin wannan alifin bayan an sa harfin jarri kaɗan ne a gun larabawa amin na ba'id azim bayanin rizalika shai suna tambayan juna akan wani labari mai girma walistifamu bi tafhimihi wannan tambayan na girmama wannan labarin ne labarin kuma wa huwa ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama min al-Qur'an al-mushtamil ala al-ba'th wa ghayrihi alladhina hum fi alladhi hum fihi mukhtalifun labarin da suke sabani su akai fal mu'minuna yusbitunahu mu'minai tabbatar wal kafiruna yunkirunahu kafirai kuma su karyata kalla rad'un kalla Allah yana musu tsawa sayalamuna ma yahullu bihim ala inkarihim lahu za ta san abin da zai sauka gare su akan inkarin da suke yi thumma kalla sayalamun ta'sirun an yi akasin sa ne da summa waji a fihi bi summa an zo da summa لإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول domin a nuna cewa wa'idi azaba da zai zo musu karo na biyu din ya fi na farkon tsanani sun auma a ta'ala idan kudurati a dalbasi faƙala sai allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara ya yi nuni zuwa ikon da yake da shi a kan tashi daga kabari ya ce ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالمهد بمسن يكسى تزمو شنفدا با كو كمر شنفدا والجبال أوتادا بمسن يدوى تسن زمنتو ginshikai kufanni ba da suka danne ƙasa ta subutu bihal ardu kama ta subutu khiyamu bil autari yadda duwatsu suke tabbata kasa suke tabbata da duwatsu yadda lema suke tabbata da gofanni da ake kafawa walistifahamu litakri tambaya ne na tabbatarwa tunda mun yi wayannan abubuwa ai za mu iya tada matacce wa khalaqnakum azwaja dhukuran wa inasa mun hadice ku nau'i nau'i wasu maza wasu mata waj'alna nawmakum subatan rahatan li abdanikum mun mayar da baccin ku ya zama hutu ne ga jikukunan ku waj'alna layla libasan satiran bi sawadihi muka sanya dare ya zama tamkar tufa wanda yake rufe ku da dufunsa ke rufe ku da dufunsa kiraya ce ana kwatanta yadda ake hutawa da daddare ne waje annan nahara ma'asha sai muka mai da rana ma'ashar waktar lil ma'aish lokaci na neman ababen rayuwa wa banaina fawqakum sab'an sab'a samawatin shidadan mun gina a sama da ku sammai guda bakwai shidadan jam'u shadida masu tsanani masu karfi aika wuya muhkama wanda aka yi su mai kyau manar ha'inci shine muhkama la yu'assiru fiha mururun zamani wucewar zamanunnuka da yawa baya nishi tasiri kinkima da daɗewa shekaru miliyoyi amma suna nan daren waje an na sirajan muniran mun sanya kuma wata fitila mai haskakawa wa hajjan waƙadan wanda yake da wuta mai zafi shi ne wa yani shams yana nufin rana ne rana yana da haske kuma da zafi a ciki wa anzalna min al-mu'sirati as-sahabat allati hana laha an tamtura gajimare waɗanda lokaci yayi da zubar da ruwa shi ake ce al-mu'sirat mun saukar daga gajimare waɗanda lokacin zubar da ruwansu yayi kal mu'siri كالمؤثر الجارية التي دنت من الحيض أتلنسى أن أكون المؤثر يعني يبدروا وتتكسى مراهقة وتتكسى فعلى حيلة ما أن روا سجهزا صبابا ليوم بدوة لنخرج به حبا كالهنتة دم فتدى kwayan abinci kamar alkama wa nabatan da kuma tsiro ciyawa katibini katibini kamar dusa ko ɓaure wanda ake mai da shi ciyawa yana nuna abinci kala biyu abincin da mutum zai ci da kuma dabba zai ci habban wa nabatan wa jannatin bafatin alfafan da gonakai multafa wanda bishiyoyi suke haɗe da itatuwa da resuna jam'u lafif jam'i ne na lafif ka sharif da ashraf kamar da zaka ce ashraf jam'i na sharif inna yawmal fasli bayna al-khalaiqi kana miqata waqtan bis-sawabi wal-iqab ranan hukunci tsakanin halittu ya kasance wani lokaci ne lada da kuma azaba yawma yunfaqu fi-suri al-qarn ranar da za a yi busan kafo badalin yawon fasli badal ne daga yawon fasli din au bayanin da ko yana bayani ne a kansa idan baka san yawon fasli ba yau mai yin faku fi sori wannan fi ku israfi mai busan kafon kuma shi ne israfi fata a tuna min kuburikum ilal mawfi za ku zo gaba daya daga kaburrukanku zuwa inda halittu za su tsaya cin gaba daya afuwajen jama'atin muktalifa faujen-faujen mutane iri-iri daban-daban wa futihati sama'u bi tashdidi wa tafishi an karanta da shadda an karanta da tafishi kira'a ta kufawa kamar da muka bayyana wannan sura da can suratul mu'min wa futihat an bubbuda wa futihat sama wa an buɗa sama kira'a ta tafsiri yana nuna sama sama ta ɗaya aka buɗa a kira'a ta tashdidi kuma yana nuna an buɗa sammai shukkukat an tsatsa an tsatsa ga ita sama da nuzulil mala'ikati saboda mala'iku su sauko fa kanat abwaba za ta abawa sai ta zamanto tana da kofofi dewa maimakon da kofa daya wasu yarashin jibalu zuhiba jiha al'amakiniha aka tafiyar da duwatsu daga wuraren da aka san su fakanat saraba haba'an sai duwatsu suka zamanto kura ai mislahu kamar kura fi khiffati sayriha wajen saurin tafiya saurin ko saukin tafiya tafiyarta asalin saratun shine abin da zaka hango a koko kamar ruwa ka sarabin daqiqatin yahsabuhu zam'anu ma'a wanda zaka zaci cewa ruwa ne in ka je gun ka zama ba ruwa bane shine sarab ya za ta kasance kamar wannan a nesa za ka ga kamar akwai dutse in ka je gun ba komai inna jahannama kana al-mirsada rasidatan aw mursa'a aw mursadatan jahannama ta kasance tana mai fako ma'ana sa ido aka ce rasida mutumin da yake labe so yake ya fito ya ka fito ya kama ka shine rasida shine rasida ta an ce mursada kuma wacce aka mayar da ita ta zamanto mafaka shine inda ake sakewa litazina amma ba ga kowa ba yace alkafirina fala yatajawazuna ba za su iya wucewa ba ta jahannama ba tare da ta kama su ba ma'aban marji'an lahum zai kasance ta kasance kuma makomansu ne faye da kuluna a kabar ne na biyu na jahannama din kanar mirfadan wa kanar ma'aban littawina haka ne asalinsa labisi na halin mukaddara ai mukaddaran dubutuhum an kaddara dawwamansu a cikin wuta din fiha a cikinta a haƙaban duhuran shekaru da yawa la nihayata laha ba ta da iyaka jam'u hukum jam'i na hukum bi zani awwalihi hamza ya karanta labisina ba su da maimakon labisina labisina a gunshi ya zama to kamar farihun ne a lafazi na isin fa'il labisina masu dawwama kenan nan kuma labisina a surata ta isin fa'il na asalin ko masu yawan dawwama ya zama mubalaga kenan wala yazuquna la yazuquna fiha bardan nauman ana cewa bacci a larabci bardan ba za su dandani bacci ba a cikin ta ba bacci fa innahum la yazuqunahu wala sharaba ma yushrabu talazzuzan hakanan ba za su dandani abin da ake sha ba dan a ji daɗi sai dai abin da za a sha dan a wahala irin su dariya irin su isli su zakum da ya gabata ire su abin da yasa yace la yadukuna yana nuna maganan yin sa babu ko jangedi babu ko dandanon abin sha babu shi yasa yace la yadukuna illa lakin hamiman ma an haran ghayat al harari amma abin da za su dandana ruwa mai zafi mai tsananin zafi وغساق بالتخفيف من بين أبايا قراءة شيكا حق da Hamza da Kisa'i wanda shu'uba da sauran qurra suka karanta wa ghassaqa wa ghassaqa wa ghassaqa nisnish tashdiqi shine na haf da Hamza da Kisa'i sai shu'uba da saura suka karanta wa ghassaqa yadda muke karantawa ma ya tilu min sadidi ahlin nari fa innahu yazuqunahu abinda ruwan ciwo da ake ce ma diwa da yan wuta to wannan wannan ne za su tantana juzu bi zalika an musu wannan sakayya ne jaza'an faqa muwafiqan li amalihi sakamakon da ya dace da irin aikin da suka yi fala zamba a'zamu من الكفر ولا عذاب أعظم من النار babu zunubin da ya kai kafirci girma sannan babu azaban da ya kai na wuta girma ya zama daidai kenan kowanne ne girma innahum kanu la yarjuna la yakhafuna hisaba sun kasance ba sa tsoron hisabi لإنكارهم البعض سبب سنة إنكار كيفة تاشي دك كبري وكذبوا بآياتنا القرآن كذابا تكذيبا سن كرية آيو يمو قرآن كرية تروى كذابا ونن masdari ne sama'i ba kiyasi ba kiyasinsa wa kazzabu bi ayatina takziban takziban kiyasi ne shafi yake zuwa wa kullu shay wa kullu shay'in min al-a'mali ahsaynahu tabaqnahu yace komai daga ayyuka mun kidaya shi mun tsara shi aka ce zaftu abu kowanne ka ajiye a gurbinsa inda ya dace da yadda ba za a manci ba kitaban katban fillauhin mahud a rubuce linujazi a bai idan mun sakai a kai wa min zalika takzibuhu bil qur'an cikin abin da muka rubuta muka kidaya ƙaryata qur'ani su da suke yi yana nufin kitaban ɗin masdari ne na kata ba yukatin kitaban ba isu ne ba masdari ne fa zuku ai fa yuqalu lahum fil akhirati inda wuku al azabi alaihim zuku jazakum za gaya musu a lahira yayin aukuwan azaba a gare su ku dandana sakamakonku balan nazidakum illa azaba azaban fauka azabikum ba za mu kara muku komai ba sai azaba sama da azaban da ake muku inna lil muttaqina mafaza makana fawzin fil janna masu tsoron Allah suna da wurin rabauta a gidan aljanna daga cikin ma'anonin ma'anonin mafaz kenan ya zamanto abin nan masdar ne ko ismul makan ko ismul zaman daga faza ya fuzu kiran yana zuwa da ma'ana na fako kuma a ce mafas fako inda ba ruwa ba zuro hada'iqa basatin badalun min mafazan kamar ya ce inna lil muttaqina hada'iqa ne aw bayanu lahu ko yana bayani ne in baka san me ake nufi da mafaz ba to ana nufin hada'ika wa anaban afsun ala mafazat haka shine shi ma zuwa mafaz din inna lil muttaqina mafazan wa anaba hada'ika din kamar yadda ya gabata ko badal ko bayani wa kawaiba jawari ta taka taka abat tudiyuhunna ‘yan mata waɗanda suke nonunan a ɗage shi ne ake ce musu kawa'id jam'u ka'id ba a cewa ka'iba ƙanana ‘yan mata ba a cewa ka'ibatun da ta saboda duk abin da ba a samun su a muzakkari ba a sawa a mu'annasinsa alama أترابا على سن واحد كما يدعي قباتا جمع كر بكسر تاء وسكون الراء سعنن جنان وكأسا دهاقا دكما كوفي دهاقا خمرا مائلة محالها giya wanda aka shika aka shika kofan makil wafi surat fitali وأنهار من خمر دهاق مبالغة شتاء شكي والنقوف ماكل دقيا لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال أجل الجنة بات أجين yayin shan giya ne ko waninsa daga halayya lahuwan maganan banza batilan min alqawli walakin zaba bi tafifi ai kariban wannan kira'a ce ta kitai ya karanta wala kizaba ba shadda kizaba zai kasance masdari ne na kazaba yukazibu kizaban mukazabatan eh ma'ana masdari na fa'ala li fa'ala al-fi'alu wal mufa'ala wa ghayru ma marra as-sama'u 'adala da ibn malik yake faɗa shi ne wasu kuma suka ce ba mazdarin ka zaba yi ka zibu ba ne saboda larabawa ba sa kawo fa'ala a ka zaba suka ce shi ma kaman wancan ne kaman ki zaban ne masdar ne sama'i أي كذبا وبالتشديد تكذيبا كما وانشان كنا من واحد لغيره متن دايا يكريتا ونشيني كذابا دشدة سنكما ولا كذابا كما كريتا جونا كما إنما كفتا دقفاء على بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر يتساقان أبن ديك وكان الدنيا a inda ake shan giya akwai zage-zage da gingimu jaza'an min rabbika ay jazahumullahu bizalika jaza'an aba'an sakamako ne daga wajen ubangijinka kyauta aba'an din badal ne badalin min jaza'an da yace sakamako kuma sai yace kyauta ta musamman hisaban ay kaseeran saboda yawansa aka ce mishi hisaban min qawlihim aqani fa ahsabani saraba suna cewa ya bani ya yawaita mini ai aksara alayya hatta qultu hasbi kenan hisaban din daga hasbu ne yayi ta bani sai har sai da nace yayi ta daga nan ne aka dauko aba al hisaba رب السماوات والأرض بالجر والرفع وما بينهما أنكر أنت رب رب يا زمن خبر لمبتدئ المحذوف هو رب السماوات والأرض أنكر أنت ربي آه بدلي دقا جزاء من ربك كما يأتي جزاء من رب السماوات والأرض أقراء الجر هكذا وما بينهما الرحمن إنك شيء الرحمن الرحمن da jarra yana komawa zuwa ga rabbi wanda ka karanta da jarra idan ka ce arrahmanu yana komawa zuwa ga rabbu wanda ka karanta da rufuwa shi yasa imam shafi'i yake cewa wa fi raf'i ba rabbi samawati khaftuhu zalulun wa sirrahmani namihi kummila haka yake ma'ana rabbi din a kufiyuna da ibn an suke karantawa da jarra rabbi samawati wal ardi ar-rahman kuma ar-rahman kuma ne da ibn amir ma'ana cikin sufudin banda kidai banda hamza asim da ibn amir suke karantawa ma bainahum ar-rahmani ar-rahmani kenan shi hamza hamza da kitai suna karanta rabbi din da jarra ar-rahmanu din da rufu'a su suke karanta rabbi samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmanu ya zama su rabbi din badal ne na min rabbika ar-rahmanu kuma khabaru lil mubtada'i ma'zuf in baka san waye rabbi samawati wal ardi ba to huwa ar-rahmanu shi sannan su kuma su biyu asim da ibn amir suka karanta rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani jumhur kuma suka karanta sauran qurra'u rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu duka biyun masu ruwa kenan an karanta duka biyun masu ruwa rabbu arrahmanu ko duka biyu masu jarra rabbi da arrahmani ko kuma na farko da jarra na biyu da rufuwa kira'ar hamza da kisa'i kenan to shine kira'o'i kazalika wa bi raf'ihi ma jarri rabbi kuma yace an karanta da rufuwa tare da jarra na rabbi din kamar yadda ya gabata la yamlikuna ay al-khalqu minhu ta'ala khitaba khitaban halittu gaba daya ba su da mallake da magana a gun Allah ai la ya tajiru ahadin an yi kafi ba hukufan minhu ba wanda ya isa ya yi wa Allah magana saboda tsoronsa a wannan rana din yau ma zarfin lilayen likuna zarfin lilayen likuna din ranan da ba sa mallake da tsoro magana da Allah saboda tsoron shine yawma yakumur ruhu jibrilu aw jundul lahi ranar da jibrilu zai miƙe zai tashi ko kuma rundunar Allah har ruhu kan wal mala'ikatu saffan hakanin mala'iku su ma za su tashi safu safu hal ai mustafina safu safu la yatakallamuna ai alkhalqu mutane gaba daya ba sa iya magana ba sa magana illa man azina lahu rahmanu fil kalami sai wanda Allah ya bayi izini yayi magana wa qala ya fada kaulan sawaban min almu'minina wal malaikati wa qala tahaddathi ne zuwa ga azina man azina lahu rahmanu wa qala shi wanda aka mishi izinin kuma in zai yi maganar zai faɗi maganar da yake daidai da abin da Allah yake so min almu'mini wal malakati kan ka ka an yashfa'u liman liman yartada su yi magana ga Allah su nema wa wanda Allah ya amince shi to zalika al-yawm al-haq as-sabiq wuqu'uhu wa huwa yawm al-qiyamah wannan rana shine rana wanda aukuwansa din tabbatacce ne tabbas ne ba khayali bane ko ta zo mu fita kamar sha attakhadha wanda yaso ya rika ila rabbih ma'aban marji'an yani ni makoma zuwa ubangijinsa ay raja ila Allah bi ta'atihi li yaslama min al'azab fihi inna anzarnakum ay kuffar kufara makkata azaban kariban wannan gun ita ce inda musafin basara da makka suka kara suka mai da surar tana da ayoyi 41 inna an zarna ku azaban kariba aya ce a wajen azaba yau mu kiyamati al'ati wa kullu atin karib duk wani abin da zai zo ko kusan yau ma zarfin bi azaban bi sifatihi ya zama zarfu ne na azaban a haɗe da sifarsa sifarsa ɗin shi ne kariban ɗin azaban kariban yau ma yanzurul mar'u kullum bi'in bana da duk wani mutum ma qaddamat yadahu min khairin wa sharrin zai jira abinda hannayensa suka aikata na alkhairi ko na sharri ko zai ga zai ga galibin gani na nazara yana ta'adiya da ila ne in yayi ta'adiya da kansa kamar wannan wajen yana nuna jira jiran sakamakon aikin da hannayensa suka aikata ya kulul kafiru sai kafiri ya ce ya harku tambihi zai ta ni kun kutura ba dama in zamo kasa ya ni fala u'azzab ba da azabtar da ni ba in na zamo kasa يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاكتساف من بعضها لبعض كوني ترابا كافر زي فجاك نلوك شند أملا يقيا ودبوبي باين أني اكتراموا أتكامن شاشن su da sashin idan wannan rago ya soki wani rago da takunsa a zo a wannan ya zo ya rama aka yi gama wannan sai ya ce musu kuni turaba ku kasance gaba daya da kasa sai kafin ya ce ya daita ne kun turaba dama a ce nima na zama kasa suratul naziya ce makiyatun sittin wa arba'una wannan adadi ne na musafin kufa arba'in da shida sauran masahifi gaba daya suna da adadi 45 kamar adadinmu al-madani al-awwal bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati ina rantsewa da al-mala'ikati tanziru arwahul kufar mala'iku wanda suke zare rayukan kafirai da karfi gharkan naz'an bi shidda zarewa da tsanani والناشطات نشدا الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق إلى رنزي واد ملائكون نندا suke zare rayukan mumunai a hankali a hankali har ya zama bai ma san ya mutu ba wasabi hashi sabhan ina rantsewa da mala'iku almala'ikati tasbahu min as-sama'i bi amrihi ta'ala ay tanzilu mala'ikun da suke nutso suke iyo shine asalin sabaha din suke iyo suke nutso suke sauko da lamarin Allah madaukaki ina rantsewa da su fasabiqati sabaqa bayan su kuma ina rantsewa da almala'ikati tasbiqu bi arwahil mu'minina ila aljanna mala'iku wayanda suke rigaya da rayukan mu'minai zuwa aljanna ana su kai rayukan zuwa aljanna ta farko fal mudabbirati amra almala'ikati ina rantsewa da mala'iku tudabbiru amran duniya wanda suke juya lamarin duniya ai tanzilu bi tadbiri suke sauko da shirya shi abin da zai wakana kullum wa jawabu hajil aqsam mahzub wayannan rantsen rantsen rantsen rantsen jawabin sa mahzufi ne ai la tub'atunna wallahi ina rantsewa da wayannan mala'iku to za a tashe ku ya ku fara maka ya ku kafar maka wa huwa amilun fi yawma tarjufu wajifa wannan mahdufin shine yake aiki a wannan zarfu yawma tarjufu wajifa idan la tuba sunna yawma tarjufu wajifa an-nafakhatu al-ula shi ake cewa ar-rajifatu ar-rajifatu biha yarjufu kullu shay'in ay يتزلزل كون يعبدي كركزة ووصفت بما يحدث منها في أكسفة في أكسفة تاتدا أبين زي وكان أشكينك girgizan zai wakana ne a wannan ranar da aka sifanta wannan ranar kuma da girgiza kenan wannan shine yadda jalaluddin muhalli ya fassara saboda waɗannan duk sifofi ne a ce annazihatu nashitatu asabihatu kamar su wani mursalatu urfa al'asifatu sifofi ne to shi ne malaman tafsir suke sabani a wasu daga ciki mausufin mala'iku ne ko iska ne zuwa baya wani mursalatu ya fassara iska a warriyafi da mursalat ba wasu na fassarawa wani mala'ikatu da mursalat urfan zabi suna makale da juna suna bin juna kamar yadda gashi gashi ke hawa kan gashi auko kuma kofoto ke bin bayan kofoto irin wannan da wasu sai su fassara da mala'iku wasu kuma sai su fassara da kuma iska saboda sifa ce saboda da abin da ya kasance sifa ne to mausifin menene kuwa da irin yanayin yadda ya gani wani ya ce mausufin malaiku ne wasu ce masufin iska ne da abin da ya kama da wannan fatibau harraji fatu an nafkatu taniya wa baina kuma arba'una sana busa busan kafo ta biyu ita ce za ta bi bayan ta farkon ta farkon ana ce mata arrajifa ta biyu ana ce mata arrajifa an ce arradifa saboda tana jin bayan daf daf ne aka ce radifa a larasu abu ne ya kasance ya bi ka daf da kai misali ana cewa in ka zauna a kan doki ko da komi wanda yake zaune a bayanka ka goye shi a bayanka ana ce mishi radif saboda yana daf da kai jikinku yana haduwa to shi ne ana arradifa ana nufin busa na biyu da na farkon ba gab tsakanin daf da daf ne shi ne mana arradifa kenan وبينهما أربعون سنة والجملة حال من الرادفة وأن الجملة لا تتبعها الرادفة جملة شحالية وانشاء الرادفة فاليوم وافئ للنفقتين وغيرهما yace rana ɗayan ya ce ya yalwaci a yi busa biyu a ciki da waninsa fasaha zarfiya tuhulil ba'afi waqi'i akibat akibat saniya sai zamanto jayizi ne wannan yauma din ya zamanto zarfin zarfi ko lokacin tashi daga kabari wanda yake aukuwa dabda busa kafo na biyu قلوب يومئذ واجفة خائفة هادفة wasu zukata a wannan rana din suna masu tsoro sannan kai kasu suna masu suna dauke da kalak wato ciwon zuci zafin zuci da bakin ciki zuci in ka ga dama ka ce zukatan suna dauke da kuraje suna ciwo absaruha khashi'atun dalilatun bihauli ma tara idanun idanun waɗannan idanunsu idanunsu khashi'atun khashi'atun dalilatun bihauli ma tara sun kaskanta saboda wahalan abinda abinda suka gani anan jariri na absaruha yana komawa zuwa ga kulub din saboda kulub din ana nufin masu masu zukatan masu zukatan su ne suke matso masu tsoro din saboda haka anan ma ya mayar da dalirin zuwa kulub din yana nufin idanun masu wa'ancan zukatan idanun masu wa'ancan zukatan da suke tsoro hashi a tun abinda suke ce mishi majazin mursal kenan da nasabtawa abu sifar da ba ta saba ce ya kununa ai arbabul kulubi su masu wa'ancan zukatan wal absari masu wa'ancan idanun istihza'an wa inkaran bil ba'si suke cewa a inna bi taqiqil hamzataini a inna wa tafsir saniyati a inna wa idkhal alifin bainahuma ala alwajhayn a inna a inna kana fil mawdi'ain wa ya sha gabata a baya lamar duduna fil akhirati ay an nuraddu ba'da al-maut ila al-hayati za mu yadda mu zuwa wata rayuwa bayan mutuwa والحاسرة اسم لأول الأمر أبو نفرق لمري نفرق سنة العرب تتنش الحاسرة فرق أبن يا وكانا إذا أنا جنا أبو واد يا وكانا أبو نفرق شيء أكتشوا حاسرة جنا يعني سنة نفين وتساب ورلع الواجنا ومنه رجاء فلان في حاسرته دقنني لا رباوا كتشوا رجع فلان في هافرته إذا رجع من حيث جاء إذن يدعو تئندا يتفي يدعو تئندا يتفي يتفو يشين أجل سوى رجع فلان في هافرته أئنا إذا كنا إذاما ينزو idan muka kasance kasussuwa na khiratan wa fi qira'atin na خيرة بالية متفتة متفتة أنا أبنا أنا حياة idan muka kasance kasusuwa wanda suka murkushe suka suka rike suka zamo kasa wanda ake iya tarwatsa su mutafattata za a iya rayar da mu kuma nafiratan din riwaya ce ta shuba an asim da kira'ar hamza da kisa'i su suka karanta a iza kunna iza man nafiratan nafiratan nafiratan wannan babin su ne ya bambanta nafiratan yana nuna yana babin fariha ne sannan nafiratan kuma yana nuna yana bayan yana wani babi daban to shine nafiratan nafiratan قالوا سيسكي تلك أي رجعة رجعتنا إلى الحياة داو ومو وتصابر رأيوا إذن إن صحت إن هر da gaske ne ya inganta mun dawo din da gaske karratun raj'atun khafiratun dawowa ne za ta kusurani wanda zai zamo mana da asara saboda an ce za mu zo mun ce ba za mu zo ba kenan yana nufin duk abin da aka faɗa mana na wannan dawowan zai zo ya zama na gaskiya ne mu shiga wuta shi ne kalu tulka idan karratun khasiratun qala ta'ala fa inna ma hiya ay ar-radifatu allati يؤقبها البعث العاقبة wanda tashin kabari zai ji ta dafdin ya ce zajiratun nafkatun wahidatun tsawa ne kwaya ɗaya rak kawai tsawa ne kwaya ɗaya rak da wannan busa ɗin sai iza nufikat idan aka yi wannan busa ɗin fa'iza hum ai kullul khala'iki dukkan halittu gaba ɗaya bisahirati sai ka gansu a doron ƙasa a wajen ƙasa bi wajihi arsi bayan sun kasance suna cikin ƙasa da suna cikin ƙasa cikin kaburrukansu a ƙasa a haɗe da ƙasan sun zamanto ƙasa to sai su juye take ka gansu a doron ƙasa a fuskan ƙasa a haya'an rayayyu ba da ma kanu bi basniha amwatan bayan sun kasance suna cikin kasan a mace hal ataka ya muhammadun sallallahu alaihi wasallama hadisu musa amilun fi iznadahu yace yana aiki ne a iznadahu shine amilinsa ata ata din labarin labarin annabi Musa ya zo maka ne izna dahu rabbuhu ya zo ne yayin da Ubangijinsa ya kira shi bilwadi a wani daji almukaddasi tsarkakakke tuwa wanda ake ce mishi tuwan ya fassara ma'anan a dajin ne sunan dajin ne tuwan din an karanta tuwan ismul wadi bitalwini wa tarkihi an karanta tuwan da wasali biyu an karanta tuwa sunan wannan dajin kenan wanda Allah ya kira annabi Musa izhab ila fir'auna wannan shine kiran da ya mishi yace mishi ka tafi zuwa gun fir'auna innahu tagha tajawaz al-hadd fi al-kufri ya wuce iyaka a kafirci fa kul ka ga masa hallaka ad'uka zan iya kiranka ne ila an tazakka وفي قراءة بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها أو تقراءة تزكى تزكى أتلنسى تتزكى في أكتشجد تا تبيون شكين زيد شيني زمو تزكى من قراءة تا نافي ابن كثير تتطهر من الشرك زي إيه كذا كتتركك لك الشركة بأن تشهد أن لا إله إلا الله كشيك بعد بوتات الله وعهديك إشرية دكي وأن منصوبين دون شهل لك به وكما معطوفين أن تزكى وهل لك إلى أن أهديك زي يجرنك إشرية دكي إلى ربك زعبن جدك أدلك على معرفته بالبرهان nuna maka hanyar saninsa da dalili فتخشى فتخاف تجد نورنسا فأراه الآية الكبرى من آيات تسعة سينونا مشي وتآية, وتآية مشي جرمى وهي اليد أو العصا فتشي حنون سبعي حسكك أو العصا قو سندنسا فتكي جويا ومشيجيا فكذب فرعون موسى sai fir'auna ya karya ka annabi Musa wa asallaha ta'ala ya saba wa Allah madaukaki thumma adbara an imani yas'a fil ardi bil fasad bil fasad sannan ya juye daga imani yana barna a doron kasa da barna saboda gali a asalin ma'anan sa'a din kenan shine sa'a kai wani ka tafi da wani aiki فحشر جماع السحرة أو جنده سيتارى مسافا وجنده دا لندنسا فنادى سيكرا فقال أنا ربكم الأعلى سيتنين أبنجزكم في دوكك لا رب فوقي باب أبنجزي سمدني فأنا ne Allah ya ci ba zai kyale shi ba shi sai ya ce fa akazahu Allah take Allah ya kame ya kame shi ya damke shi ahlakahu bil gharqi ya bil gharqi ya halakar da shi da nutsar da shi a ruwa nakala hukubatal akhirati ai hadhihi kalima hadhihi kalima yana nufin hukubatal kalimati al-akhirati wal ula ai qawluhu qablaha ma alimtu lakum min ilahin ghairi da farko ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi aka rabu da shi aka kyale shi saboda da ce ilahu din yana daukan yana da jinsi ba a kayyade shi ba amma nan da ya ce ana rabbukumul a'ala al'a'ala din to in ba Allah ba babu al'a'ala amma da ta ya ce wai ana rabbukum ne tsaya ba za ku lafi ba ma haka inda nan da ya ce malimtu lakum min ilahin min ilahin zairi to shine da ya ce ana rabbukum al'ala ita ce kalimar ta ta karshe aka mishi ukuba ta wannan kalima ta karshe da kuma kalima ta farkon shine ma'adin tulakum min ilahin ghairu min ilahin ghairi wa kana bainahuma 40 sana tsakanin su shekara 40 inna fi zalika al-madhkuri wannan abin da aka ambata nan la ibratan liman yasha liman yasha Allah ta'ala wa'azi ne ga wanda yake tsoron Allah madaukaki a antum bi taqiqil hamzataini a antum wa ibdal saniyati alifan antum antum wa tafsilha shine antum kenan wa idkhal alifin bain al mutahhalati wal ukhra antum wa tarkihi da barin wannan alifin antum kenan kira'o'i biyar ai munkirul ba'af yanzu ku da kuke inkarin tashin kabari a shaddu halkan ku ne halittan ku yake wahala amis sama ko kuma sama a shaddu halkan halitta halittan ta ta ci tsanani ta ci wahala bana ha bayanu da kaifiyati khalqiha saman da ya gina ta Allah ya gina ta ita ce ta ci wahala رفع صمتها تفسير لكيفية البناء أنا فسر يد يجنا سما كنا أي جعل صمتها صمتها في جهة الألو رفيعا وقيل صمتها سقفها وذلك شيء معنى صمكرين شيني ريشن da aka yi wa sama din Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dage ta zuwa sama fasawaha faj'alaha mustawiyatan bila aibi ya daidaita ta shi ba tare da an samu wani aibi ba a hadisin sa din wa ta talaidaha adlamahu daren daren saman sai ya mayar da ita ya mayar da shi mai dufu wa akhraja duhaha abraza nura shamsiha sai ya bayyana kuma hasken ranan sama ranan da yake sama وأضيف إليها إليها الليل يتي أن دنغنتاوا سمة أن شيء درن ناتني لأنه جلها سبو درن إنوان تني إنوان سمني والشمس كما أن دنغنتاوا سمة أن شيء رانا ما تاسشي لأنها سراجها سبو رانا فتلنتني shi ake cewa al-isnad al-majazi kenan wal ard ba'da zalika dahaha bayan ya gama halittar sama din sai ya zo ya shimfida kasa basafaha wa kana makhluqatan qabla as-sama'i an halici kasa din kafin a halici sama amma ba shimfiɗa ta ba min gairi dahawin ba tare da shimfiɗa ba kamar yadda ya zo a cikin aya a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn a wannan ya nuna cewa kasa kasa ita ce aka fara halittanta amma da aka halice ta ba shimfiɗa ta ba sai aka bata ba shimfiɗai ba aka je aka halici sama da aka gama halittar sama to aka zo aka shimfiɗa kafaɗin shi ta ce ba da zalika ɗin da haha bai ce wal arda ba da zalika khalaqaha ba domin ya nuna ƙasa din a halice to ta riga sama amma a shimfiɗe ne sai da aka halici sama tukuna ka shimfiɗa ta shi ne arda ba da zalika da haha shi ne jam'in tsakanin ayoyin nan da ayoyin wancan sura din akhraja halin bi idmari qat mukhrijan hal ne yace an yi idmari na kat kamar ya ce wa kat akhraja minha ma'aha a lokacin ya cire ya fitar da ruwanta bi tafjiri uyuniha wa mar'aha ma tar'ahu na'am min ash-shajari wal ushubi abinda dabbobi suke kiwo da shi na itatuwa da ciyayi wa ma yakuduhu an-nasu min al-aqwat da abinda kuma mutane ke ci na kayan abinci wa simari da 'ya'yan itatuwa وإطلاق المرأة عليه استعارة yace a bawa abinda dabbobi za su ci sunan mar'a din yace istiara ne mar'a din saboda yana nufin wurin kiwo wurin da ake kiwo kiwo shi ake nufi kanali ana nufin a ruwa da abin da ke kira abin da mutane da dabbobi ke shi wal jibala arsaha asbataha ala wajhi al-ardi litaskuna sai duwatsu kuma ya tabbatar da ita a fuskan kasa saboda saboda kasan ta tsaya kar ta girgiza mata'an maf'ulun lahu li muqaddar aifu ila zalika manfa'atan a wata nuska muta'atan an yi hakan ne saboda ya zamo jin daɗi au mastar ai tamki'an saboda jiyar da daɗi da kuma gare ku waliyan amikom da dabbobinku jam'u na'am wa hiya al-iblu wal baqar wal ghanam kamar yadda mun sha bayani asalin na'am din sunan raƙumi ne a mufradi in ka mayar da shi jam'i sai zama sunan wayannan abubuwa guda uku fa idza ja'at at-tammatul kubra النفقة النفقة الثانية يتأكد إلى الطامة الكبرى saboda ita ce take haɗe take haɗe halittu gaba ɗaya aka kira ta tamma daga tamma tamma a tammatul kubra wacce ta fi girma kenan yau mai tazakkaru insanu badalu min iza badar ɗin idaɗin ne na farkon ma sa'a fi duniya min khairin wa sharrin ranar da ɗan adam mutum zai tuna abin da ya aikata a duniya alkhairi ko sharri wa burri zati udhiratil jahimun narul muhriqa a bayyana wuta da take konewa take kona take kona abu liman yara da kulli ra'i da duk wani mai gani wa jawabu idza fa amma man tagha a wannan rana din ko idan asamatul kubra ta zo ko ranan da mutum yake tunanin da abin da ya aikata ranan da aka fito da jahimu boro-boro to amma man tagha kafara wanda ya wuce oba da kafirci وآثر الحياة الدنيا يتي في ترايور دنيا باتباع شهوات دبين أبدا شعوة فإن الجهيم أو النار الجهيم هي المأوى مأواه يتشي مقومنسا وأما من خاف مقام ربه أما هو وند يجد أورا سيوان أبنجدنسا قيامه بين يديه سيوانسا قبن أبنجدنسا ونهى النفس الأمارة يهنا سرنسا لتكي باشي أمرنين لأيكة كومي عن الهواء أجعدين تتكي صوف البردي وان بيكي هلا كردشي باتباع الشهوات لقى أبو بوا ورندا سكي نشعوا فإن الجنة هي المأوى وحاصل الجواب فالعاصي في النار والمطيء في الجنة kamar ya ce fa'iza ja'at samatul kubra fal'ati fil nari wal muti'u fil jannati yawma yatadhakkaru al insanu ma sa'a shi ma al'asi fil nari wal muti'u fil jannati haka nan wa yawma burrizat al jahimu fal'asi fil nari wal muti'u fil jannati wannan shine jawabin sa kenan yas'alunaka ay kufaru makkah anisa'ati kafiran makka suna tambaya kan tashin kiyama ayyana mursaha mata wuqu'uha wa qiyamuha yaushe ne aukuwanta da tsayuwanta fima fi ayi shay'in anta min zikraha ai laysa indaka ilmuha hatta tazkuruha ta yaya kai zaka tuna zaka iya tunata abinda baka san ranan ba zaka iya tunawa kamar yadda yake ilayhi raddu ilmu sa'a إلى ربك منتهى منتهى علمها لا يعلمه غيره قولي ور سن سن تدن زوا أبنجدن كني كوي أنا زي زيا إنما أنت منذر إنما ينفع إنذارك gargadin ka ne yake amfani kai ne gargadi ne man yashaha kana gargadin wanda yake tsoron ta ne ya kafuha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية كاشي مسو أرانا دا سكا غانتا سكا غانتا كاشي سو بس زونا شكين كبروكا سبا إلا عشية sai yammashi au duhaha ko safiyar wannan yammashin ai ashiyata ashiyata yawmin au bukura tafu shine yammacin rana ko kuma safiyarsa wa saha idafatu duha ila al-ashiya lima bainahuma min al-mulabasa yace jaizi ne kai idafatu duha zuwa damirin ashiya din saboda akwai alaka tsakanin su safe da yamma idhuma tarfan nahari sune bangarori biyu na rana ɗaya farko ɗaya ƙarshe wa hassana al-idafata wuqu'ul kalimati fasila sannan wannan idafa din sai ya gyara aukuwan aukuwan kalimar ta zamanto karshen aya kenan ma'ana yana nufi idan ba yi idafan ba to ayar ta karshen za ta bambanta da sauran ayoyin da suka zo daga gaban min zikiraha min yakshaha illa ashiyatan aw duha to zai zama to ba shi autu ha ha ya zo ɗaya da baya ba suratu abasa ana ce mata suratul a'ma makiyatun isnatani wa arba'un aya ayoyinta arba'in da biyu ta sauka a makka arba'in da biyu a musafin basra kuma arba'in da ɗaya sannan a musafin sham kuma arba'in kenan أربعين أربعين دقيقة أربعين دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم عبس النبي صلى الله عليه وسلم كلها وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يامر إفكنسا وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى يامر إفكنسا يا كود كي سبودا ونمى كاف يعزو في سأكتو الأعمى shine Abdullahi ibn Ummi Maktum sunansa faqat'ahu amma huwa mashghulun bihi mimman yarju islamahu min ashraf quraish ya yanke ya yanke ya yanke shi daga abin da ya shagalta da shi na fatan musuluntan wasu manya-manyan ƙwarishawa yana tattaunawa da mutum manyan sarakuna masu kudi na ƙwarishawa yana kafa musu hujjoji addini nan gaskiya ne to shi ne sai shi wannan makafin ya shigo to sai ya ji ya so ya bari ya gama tattaunawarsa da su ya kafe shi allazi huwa harisun ala islamihim shi lokacin yana kwaɗayin ya su wa'annan su musulunta walam yadri al'ama annahu mashghulun bi zalika shi kuma makafin bai san da ya shagalta da wannan ba fanadahu sai ya kira shi allimni mimma allamaka Allah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتبي جلنسا وأوتب في ذلك في أكي من مؤاتبة سأكون aka zarge shi da yin aikata haka bima nazala fi hadhihi sura da abin da ya sauka cikin wannan sura fa kana ba'da zalika yaqulu lahu idza jaa bayan saukan waɗannan ayoyi idan ibnu ummi maktum in yazo sai ya ce marhaban biman atabani fi rabbi sai ya marhabi da wanda ubangiji na ya zarge ni ya mini fada a kansa wa yabsutu lahu rida abu sai ya cire mayafin sai shi gida mishi ya ce zona wannan hadara ce da hadara Allah subhanahu wata'ala ne tsakaninsa da manzonsa domin haka ne abinda Allah ya yi wa annabi in kai kai sai ka karfuta domin haka ne Allah ya ce ya yi annabi yuttaqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin Allah ya ce da annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah amma Abdullahi bin Waisira Waisira da ya ce wa manzo ittaqillaha sai ya kafuta ne saboda hadarar daban ne hadarar Allah ta isa ta gaya wa manzo ittaqillaha ko amma shi bai isa bai isa ba yana fada ya kafurta manzo ya ce aje a kashe shi da yin ali da ya je mai ya yi neme shi ya rasa shi bayan shekara arba'in an mayar da shi wanke ta ana neman shi aka same shi bayan shekara arba'in tukun aka kashe shi ba da komai ya kafurta ba kawai ya ce da manzo ittaqilla hadarar shi ta bambanta ga kuma Allah ya ce masa ittaqilla saboda ya isa eh to shi yasa dole na ayi ba wani iskali tsakanin hadarar Allah ne da hadarar ma'aiki wanda ba a shiga wannan tsakanin وما يدريك يؤلمك لعله يزكى في إدغام التاء في الأصل في الزاي أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك me sanar da kai da Allah akwai abin da ya sanar da kai da Allah shi zai tsarkaka daga zunubai daga abin da zai ji daga gare ka وما يدريك بينا أكد معنى لأنه يذكر مني أو يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذالي أتلنسى أو يتذكرني أتشكد تاء إشكل دم أي يتئذ كو زي وعزمت فتنفعه الذكرى العزة المسموعة منك wannan wa'azin da aka ji a tsayin kaɗan ta zo ta amfane shi wafi kira'atin a wata kira'a bi nasbi tanfa'ahu wannan kira'a ce ta asim aw yadhakkaru fatan fa'ahu dhikra asalin ta shine la'allahu yadhakkaru fatan fa'a fatan fa'a wanda fatan fa'a din zai zamanto mansubi ne da la'alla mukaddar bayan autar ko yana komawa ma gare ka wancan na baya kamar yadda maɗin lafiya amma manistagna shi yasa yake jawabu taraji jawabu taraji taraji din shine na Allah din jawabu taraji zaka ce fil mudari mansubun bi al mudmara wujuban ba'da fa'i sababi al masbukati bi taraji shine ma'anarsa أما من استغنى بالماء أما وان دا يوداتو دا دوكيا فأنت له تصدى وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها أصل فتتصدى تتصدى من قراءة الناجي وابن كثير تصدى تصدى سورة قرنتا تصدى تقبل وتتعرض كان فسكنتنسا وتتعرض كان بين كنك أجريشي فأنت لم تصدع هناك التصدي للتدريس كو للتعليم كمان زما أجابا متعني كان كرمت التصشين التصدي كان كافس كنشيس وما عليك ألا يزكى يؤمنون to wa ma'alaika Allah ya zaka to menene wa mastakarra alaika Allah ya zaka menene zai nuna cewa ba zai yi mai akwai wani da wata alama da ta tabbata da ke nuna cewa shi idan ya zo shi ba zai ba zai ba zai imani ba in ba in ba zai imani ba ba shi wannan wanda ka fito da kanka din in ya zama ba ne yin imani ba ba shine wa ma alaika Allah ya zakka din wa amma man ja'aka yas'a hadu min fa'ili ja'a ja'aka hala kaunihi yas'a wa huwa yakhsha wa huwa yakhsha Allah wannan wanda yazo maka yana sauri yazo maka cikin gaggawa kenan yas'a wa huwa yakhsha Allah shi kuma yana tsoron Allah halun min fa'il yas'a shi kuma wa huwa yakhsha din fa'ilin yas'a din shine halin sa yas'a hala kaunihi wa huwa yakhsha yas'a din kuma hal ne na fa'ilin ja'a wa huwa al'ama ana nufi shi wannan wannan makafin shi ake nufi wa ma alaika Allah ya zakka din kuma wancan wanda a manzo ya yi tasaddi a gabansa ya fito gabansa ko ya tare shi ya karbe shi din fa anta anu talaha fihi hazfu ta'il ukhra fil asri ay tatashaghadu min al-lahwi kenan laha yalhuni aka gina shi ala wazni tafa'ala kai kana shagaltuwa da wasu a kansa ka shagaltu da wasu ka bashi kenan shine fa anta anu talaha kalla la tafa'al mithla zalika karka yi wannan innaha ay as-suratu aw al-ayatu tazkira idatu lil khalqi wannan sura din godan ayoyi suna tunatar da halitta ne gaba daya domin a nuna musu cewa a layin imani ba a duba kananan mutane da manyan mutane Allah ya fi bawa waɗanda ake ganin su ba su da daraja ɗin muhimmanci saboda alkhairi ya fi yawaita a cikin zukatansu shi ne zo rubba akbar madfu'un albab lau aksama alallahi da abarra wani za a gan shi da yagaggen kaya mai datti mai yawan gashi mara tsafta in ya zo ya yi sallama aka kalle shi za a kore shi a kofar gida a ce ai baya nan mai gidan ai baya nan saboda an ga yanayinsa shi ne madufu'un alibari yadda ake yi to za a kore shi shi kuma lau aksama alallahi labarra da zai rantse da Allah sai kaza ya wakana to sai Allah zai wakanar da abin don kada ya kunyata shi tsakar rani ba a ruwan sama inda zai ce wallahi yau za a yi ruwa to sai ga jimare ya harhaɗo kafin awa ɗaya ruwa ya saboda kada ya ji kunya shi kuma ana koransa a kofar gida in ya zo ya sallama za ta yi malam baya nan yana bacci ya ce kar a tashe shi ko alaji baya nan yana bacci ya ce kar a tashe shi a irin wannan ma wani lokaci mala'iku ma za a kora eh saboda galibi mala'iku da bayan Allah salihai su kabir din nan da suke bayyana wa mutane a irin wannan sifofin suke bayyana shi yasa an fi so mutum hatta almajirai kamar yadda hankali ya kai almajirai so tari waliyai suna bayyana a sura ta ta almajirai ko waliyai manya-manya na aljanu ko su mala'iku su fito a suran almajirai duk wanda yake koran almajiri wata zai kori mala'ika ko wani waliyi amma abu ne tabbata har har yanzu akwai wannan da shi yasa yace kalla innaha tazkara faman sha'a zakarahu hafiza zalika fatta azabi wanda yaso zai kiyaye zai tuna wannan zai kiyaye ya haddace ya wa'azantu da shi fi sufufin khabarun sani khabar ne na biyu na tazkiratun kamar ya ce kalla innaha tazkiratun إنها في صفوف لأنها وما قبلها إعتراض يتي أبن دا يزو غبنن ونن يتي مؤتردة شي شيني فمن شاء ذكره لن جملة شي مؤتردة أصلا كلا إنها تذكرة في صهف مكرمة هكذا مكرمة عند الله مرفوعة في السماء cikin wasu takardu masu karanci wanda aka ɗaukake darajarsu a sama mutaharatin munazzahatin an matsi shayafi an tsare an tsare su daga shafan shaitanu bi aidi safaratin katabatin yansa kuna haminan lauhin mahus suna hannun wasu mala'iku da ake ce musu safara su ne masu rubutawa suna kofin kofin kofin kofin ta daga lauhin mahfuz kiramin bararatin sifa ce ta safaratin din wanda suke masu karanci bararatin muti'ina lillahi ta'ala masu biyayya jami'i na bar albarru ko jami'i na bar masu biyayya ana cewa abrar ana cewa barara wa humul mala'ikatu sunu mala'iku qutila al-insanu lu'ina al-kafiru alla an shi kafiri jumla ce ta du'a'iyya Allah ya la'anci kafiri Allah ya tsine wa kafiri jumla du'a'iyya ma akfarahu istifamu tawbih ai ma hamalahu al-kufri shi ya mayar da shi istifhami ne ma din asalinsa ma akfarahu ta'ajjubi ne ka shi dan adam kafiri da kafirci yake eh ai mamaki yadda kafiri ya kafirci kamar fama asbarahum ala nari ta'ajjubi ne ba wai ma din istifaniya ne ba in ka ga dama za ka mai da shi istifami tawbih din ma hamalahu ala al-kufri wai menene ya kai shi ga kafircewa ma akfarahu amma kamar yadda shi ta ajibi shine wabi min ayi shay'in khalaqahu istifhamu takriri thumma bayyanahu da menene ma wai shi mutum Allah ya halice shi min nutfatin khalaqahu daga nutfa ne ya halice shi fa qaddarahu ya iyakance shi ya daidaita shi yayin shi sakkena takdiri علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه ثم السبيل أي طريق خروجه من من بطن أمه يسره سنن يسوق كامش هنجر فتا daga cikin mahaifiyarsa shi ne asabila din maf'ul ne da fi'ilin mahdufin yufassiruhu ma ba'dahu shine yassarahu thumma amatahu sannan ya kashe shi ya ɗauransa fa akbarahu ja'alahu fi qabarin ya sanya shi cikin kabari ya turuhu yana rufe shi don ya bashi daraja sun mai za sha'a an sharahu lil ba'th ya ce sha'a ne saboda ba wani abu wajibi ya kan Allah ya ce in ya so kuma zai tashe shi a yi tashin alkiyama wanda kuma tashin kas ne amma ya ce in ya so saboda ba wani abu wajibi ya kan Allah كلا حقا حكى لمريته لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه har yanzu bai aikata abin da ubangijinsa ya umarce shi ba shine har yanzu shine lamma yana nufin a lahira zai zo ya nemi aikatawa a hana shi bal yanzu insanu nazara atibarin dan adam mutum ya ce yana tunawa ko ya duba ya duba ila ta'ami ya sa ido ya ga abincin da yake ci kaifa kuddira wa dubbira lahu yaya aka kaddara mishi kuma yaya aka shirya mishi inna sababin alma'a kufawa sun karanta anna anna yana komawa zuwa falyanzur falyanzur ila سد إذا سد إذا سدنا الماء يلا كما أن زي زمو بدلنا إلى إلى طعامه إلى سد الماء هكذا يا زلمة إنا كما استيناش مو سببنا الماء من الصحاب منذ دروا دقا جمالي صبا زبوا من يوع ثم شققنا الأرض بالنبات فلنمك زاقا كسا دزلروا دزلروا شقا قاقع قاقعوا فأنبتنا فيها حبا كالهندة والشعير سيمك تدرجع kwayan abinci kamar alkama da sha'ir wa inaban da inabi mufradi na anaq wa qadban huwa alqass rutab shine alqass din alqass rutab shine abin da ake mayar da shi a niƙe shi ya zamo dusan abinci ɗanye ya ke cewa alkattu alkattu ana kiwo kiwo ta dabbobi da shi kabban ɗin asalinsa kara ne kawai ɗanyen kara ɗanyen karan shi ne ake ce mishi alkattu ɗin karan da karmani kara bayan an cire su hatsi su dawa su masara ɗin karan da ya rage shi ne kattu wanda ake bawa dabbobi su ci wasu na cewa kazuban rake rake mai zaki wanda ake sha saboda an hada tsakaninsa da inab wa inaban wa kazba kamar ya ce inabi da rake ana cewa rake din ma kazban wa zaitunan wa nakhlan da zaituni da itacen dabino wa hada'iqa da garakai jam'i ne na hadiqa gulban jam'i na agdab basati ka kasi basatina kathirat al-ashjar wanda suke da yawan bishiyoyi sun rufe su shine gulban ala wazni fa'al jam'i na agdab shine dufuwa ake cewa agdab tun ne dufuwa mai yawan itace jam'in sa gulban wa fakihatan da kayan marmari fawakihi wa abban matar ahu matar ahu baha'in abin da dabbobi suke kiwo da shi wakilar tibunu wasu kuma suka ce tibun ne tibun ne ɓaure ne shi ne abban asalinsa abban din yadda ragibul asbani ke faɗa almar'a ne kawai gunda dabbobi suke yin kiwo shi ne abban kaga abun za a iya samun koma ne ne ba sunan wani abu ne takamamme guda da ba mata'an mut'atan aw tamti'an kama taqaddama fi surati fi surati qablaha lakum wa li'an'amikum taqaddama fiha aidan fa idza ja'at as-saqatu an-nafkhatu thaniya shi idan busa busa na kafo ta biyu ta zo an ce a saƙa saboda ana cewa saha da ha ana cewa saƙa da ha saƙa da ha ɗin shi ne daga murya da ƙarfi ƙara da ƙarfi to daga nan ne aka ɗauko fai za ja a ci saƙa ana nufin busa ƙago na biyu yau mai firrul mar'umin akhihi ranar da mutum zai guje wa ɗan uwansa wa ummihi wa abihi da mahaifiyarsa da mahaifinsa wa sahibatihi zawjatihi wa banihi da matarsa da ƴaƴansa yawma badalun min iza yawma din badal din ne badal ne na iza na farko din وجوابها دل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جواب wannan iza'in abin da zai nuna shi shine a wannan ranar kowanne mutum daga cikin su sha'anin kansa ya wadatar da shi halun yushghiluhu an sha'ani ghairihi wani hali da zai shagaltar da shi sha'anin waninsa ai ishtaghala kullu wahidin bi nafsihi kowa ya shagaltu da kansa ne wannan yana nuna abin nan arna kafirai kenan saboda ayat da ta gabata alhaqana bihim durriyatin mu'minai ba sa gujewa ƴaƴansu da iyayensu da matansu su hada su ake a waje guda wannan ayan tana magana akan rayuka mutane kafirai ne au hakan zai kasance a mawkifi gabannin a hada su guda su san juna wujuhun yau mai zin musira mudi'atun wasu fuskoki a wannan rana masu haskakawa ne masu fara'a dahikatun suna murna suna dariya mustabshira farihatun masu fara'a wa humul mu'minuna su ne mu'minai fuskokin su ana nufin su din ne masu haskakawa sannan masu murna masu dariya wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara sannan fuskokin wasu kuwa a wannan ranar za ka ga ƙura a kan fuskokin ghabaratun alaiha tarhaquha tafshaha qataratun zulmatun wa sawadu qatar qata abu haka ce kafar abu baki kiran tarhaquha tafshaha qataratun dufu da launi baki yana rufe fuskokin kamar yadda Allah ya ce yau mata suwar da wujuhun a yau mata bayar da wujuhun wata suwar da wujuhun wulayi ka ahadu hazi hala masu wannan hali din humul kafaratu fadara su ne kafirai su ne kafirai alfadaratu su ne fajirai jam'i ne na kafir da fajir ai aljami'una bainal kufri wal fujuri wanda ya waɗanda suka hada tsakanin kafirci da fajirinci ga kafirci da miyagun ayyuka kira ula'ika din yana komawa zuwa duk wayanda ya suka gabata tun daga yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi din kinan jumla wa wujuhu yau mai jin musira zahikatun musarshira zai zai kasance jumla ce mutarda سورة التكوير مكية تسع وعشرون آية باب تعباني دكا مصاحف آيوين تا عشرين دا ترى كما تاسوكا مكة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت نففت وذهب بنورها يا يندا رانا أكا نديتا aka tafiyar da haskenta wai zan nujumun kadarat in kabdat wata saƙabat al'ardi yayin da taurari suka shuɗe suka wuce kuma suka faffaɗo ƙasa wai zan jibalu su zirat zuhiba ziha alwajin ardi yayin da aka tafiyar da duwatsu fasarar haba'an mumbasa suka zama kura ne kawai wanda yake tarwatse wai da isharu an nukul hawamil jam'i ne na ashra'u aka ce ashra taguwa wacce take da juna biyu wai da isharu raƙuma wada mata waɗanda suke da juna biyu uɓi da turikat jidara'in aka sake su ba tare da mai kiwo ba au bila halabin ba tare da an tatsa an tatsa nonansu ba lima da hahun min al'amri saboda abinda masu shiɗin ya rufe su na mummunan lamari walam ya kun malun a ajaba ilaihin min ha ba su da dukiyan da suke suke yake birge su suke sha'awa fiye da raƙuma masu shiki masu shikuna biyu amma ranar za a sake su za a rabu da su wasu suna cewa waizan isharu ukilab raƙuman za a daina amfani da su ne alamar rikin alamun tashin alkiyama a zuwa na amfani da su trela su jiragen ƙasa su jiragen ruwa da su za a yi amfani wajen jigilan jidan kaya maimakon raƙuma a da ya kasance yanzu kenan wannan abin ya wakana wai da wuhushu hushirat jumi'at ba'ad al-ba'd liyuktasa لبعض من بعض ثم تسير ترابا shiranan da za tara dabbobi waje guda dabbobin daji za tara su waje guda bayan an yi tashin alkiyama a yi musu iskisasi wasu da wasu duk a yi musu iskisasi a yi ramuwan abin da suka yi wa juna sannan a su zaman to kasa wasu kuma na cewa ishara ne zuwa ga zu gidan zu ƙarshen zamani ya za tara dabbobin daji a jere mutane suna zuwa suna kallon su shi ne zu kenan daga cikin alamomin tashin alkiyama wai zambiharu sujirat an karanta sujirat ba shadda bi tafihi kira ta abu amrin al-basri da ibnu kashir an karanta sujirat وكدت فصار fasarat narin ranar da koguna aka cinna musu wuta aka cinna musu wuta aka kunna musu wuta ruwa ne kuma wuta wuta ta kama a ciki shigen irin manyan bama-bamai da ake dasa su karkashin ruwa ake tada su ake gwada su madagacin alamomin tashin alkiyama wai zan nufusu zuwujar kurinar bi a bisadiha yayin da rayuka aka hada su da jikukkunansu da rayukan na rayuwa gukan da gu daban jikunkunan kuma a karkashin kasa a ɗauko rayukan a hada su da jikunkunansu wai zan ma'udatu aljariyatu tudufanu hayya hayyatan yayin da yarinya karama za a binne ta rayayya tana da rai haufal ari saboda tsoron azin kunya wal hajjati da tsoron talauci ko bukata su idan za a tambaye ta ita wannan wacce aka binne ta ɗin tafkitan saboda tafkitan ya ka'ida saboda ba wa wanda ya faɗa ɗin haushi ko tashi kuka bi ayi zambin kuki da da wanne laifi ne aka kashe ta ita wannan da ranta aka binne ta me kai wa ƙuri'ar bi kasiri ta'i an karanta bi ayi zambin kucilafi ne bi kasiri ta'i bi ayi abinan hikayatan lima تخاطب به وجوابها أن تقول قتلت أصلي ويك وقرئت بكسر تاي بأي ذنب قتلت za a tambaye ta a ce mata da wanne laifi ne aka kashe ki shi ne bi ayi shay'in kutilki wannan kira'a ce shazza kira'a mutawatira bi ayi bi ayi zambin kutilat da wanne zunubi aka kashe ta da yake kutilki din hikayatan lima tukhatabu bihi hikaya ce abin da za a gaya wa ita wacce aka kashe ta din wa jawabuha an taqula kutiltu bila zambin sai ta ce kuma ni an kashe ni ba tare da wani laifi bane wai za suhufu suhuful amali yayin da takardu na ayyuka nushirat bitafsisi wa tashbihi da tashbihin nushiratin kira'a ce ta hamza da kisa'i da ibn kafir da abu amr al-basri su sun karanta wai da sufu nushirat da shadda sauran qurra'u suka karanta nushirat futihat wa fusitat aka buda aka buda aka shimfida ana karanta abin da ke ciki wai da sama'u kushitat nuzi'at an makaniha sama yayin da aka a cire ta daga inda daga wuraren da take kama yin za'ul jildu a nishati kamar yadda a cire fatan yar akuya ma'ana za a feɗe ta a cire fatan a raba fatan da kokar haka nan za a raba sama da inda take wa idal jahimu annar su'airat ranar da aka bi tafifi aka kunna wutar jahim an karanta wa tashdidi da tashdidi shine qira'a tanafiu da ibn zufwan da kuma riwaya ta haf shine su'irat tashadda shuba da shuba da hisham da sauran qurra'u suka karanta su'irat su'irat mara shadda su'irat din ujjijat shine aka cinna aka cinna mata da wuta kenan وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها يا عند الجنة aka kusantar da ita da ga masu ita don su shiga wa jawabu iza awwala sura wa ma utifa alaihi alimat nafsun ana yayin da wayannan abubuwa gaba daya suka wakana a nan ne rai za ta sani ai kullu nafsin waqta hadil mazkurat lokacin wayannan abubuwan da aka ambata nan kowace kowanne rai wa huwa yawmul qiyamah wa huwa yawmul qiyamah amma ahadarat min khairin wa sharr duk lai za ta san me ta kawo me take tafe da shi na alkhairi ko na sharri ta kawo alkhairi ne duniya lahira ko kuma sharri ta aikata fala uqsimu la za'ida fa uqsimu bil kunnasi menene kunnasi al jawaril kunnasi ya fassara shi hiya nujumul khamsa wasu taurari ne guda biyar wanda suke buya asalin ana cewa hanasa ana cewa kanasa daka bai abin nan daka shine buyan abu bacewan abu shine abin nan min sharril waswasil hannasi na ana aka dauko alkunna ana wazni fu'al ne jam'i na khanis alkunnas kuma jam'i na kanis lugogi ne guda biyu da ka da ka yace zuhal wal mushtara wal mirriq wal zuhara wa utarat تقنص بدم النون أي ترجع في مجراها وراءها بينما ترى ترى النجم في آخر البرج إذا كر راجعا إلى أوله وتكنس بكسر النون تدخل في كنافها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها أصل خلصة عند كنسة gaba ɗayan su buya ne asalin su shine yace waɗannan taurari da ya faɗi sunayensu ta kunusu bidannin nuni tarju tana komowa fi majraha ta layin da ta ji ta tafi wara'aha ta take bayanta baina ma tara najma fi akhiril burji yayin da kuma zaka ga taurari ko tauraro a karshen burji karshen masaukin masaukan taurarin kenan idza karra in ya raja in ya kuma dawowa ila awwalihi yace ya zai kuma dawowa zuwa farkon sa wa taknisu bi kasrin nuni kuma تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها كناس wurin da taurari za su je su buya ne za su je su buya a wannan wajen shi ne aljawari kenan aljawari taurari masu gudana alkunnasi ɓoyayyu suke tafiya a ɓoye suke dawowa a ɓoye ba a ganin to akwai wasu lamurrukan Allah tajalliyatin shi cikin waɗannan taurari shi ya sa ya rantse da su ya ba su sifofin nan guda biyu masu kamanni da juna alkunnasi da kuma alkunnas kuma ya kira su masu gudana masu gudu wallahi za as'asa aqbala bi zalamihi aw adbara as'asa din yana da ma'ana guda biyu ana cewa abu as'asa ya ba da gaba as'asa kuma ya ba da baya shi yasa ya fassara da ma'anonin guda biyu akbala bi zalamihi aw adbara ya fuskan ya fuskanto da dufinsa ko kuma ya juya baya da dufinsa wasubhi haka nan ina rantsewa da safiya idza tanaffasa imtadda hatta yasira naharan bayyana asalin tanaffasa din shine idan ya numfasa numfasa haka wannan majazi ne an nasabta tanaffusi zuwa ga subuhi ma'anansa shine idan hasken wannan satin ya fara bayyana an rantse da wannan lokaci saboda barzafi ne lokacin tsakanin dare da rana saboda in an ce rana bayan rana ta fito zuwa gaba shine rana dare kuma dare kuma shine lokacin da alfijir ya yanki ya ya tafi to lokacin alfijir ya yanke kafin rana ya fita ba a cewa dare ne ba a cewa rana ne ya zama barzakhi ne tsakanin dare da rana kaman kabari ne shi ba lahira bane ba duniya bane to shine wani barzakhi ne wannan subu kan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi idza tanaffasa innahu jawabin waɗannan rantsuwa uksimu bil kunnasi wal layli was subhi innahu ay al qur'an shi al qur'ani la qawlu rasulin karim ala allah ta'ala maganan wani manzo ne mai karamci wa Allah subhanahu wataala mai karamci ne gun Allah madaukaki wa huwa jibrilu ana nufin jibrilu ne udifa ilayhi bi nuzulihi bihi an nasabta mishi an nasabta mishi ne saboda da Qur'ani ya sauka shi ya saukar da Qur'ani ne sai sa aka nasabta maganan Qur'ani din zuwa gare shi aka ce la qawlu rasulin karim maganan wani manzo ne mai karanci maimakon a ce maganan Allah sai aka ce maganan wani manzo udifa ilayhi aka nasabta magana zuwa gare shi bi nuzulihi bihi saboda magana ya sauka da shi ne zai kuwatin ai shadidil kuwa mai tsananin karfi ne inda zil arshi ai Allah ta'ala a wajen Allah mai al'arshi makini zi makanatin yana da makana mai darasa muta'allikun bihi inda yace inda yana ta'alluki da shi ne kamar ya ce makinun inda zil arshi mai daraja ne a wajen mai al'arshi mutuwa'in samma ai tuti uhul mala'ika tuti samawati a can inda mala'iku suke ana mishi biyayya mala'ikun suna mishi biyayya aminin alalwahin shi mai amana ne a kan wahayi wa ma sahibukum muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan a atafi ne zuwa ga jawabul kasimi din kamar ya ce wasu buhi iza ta nafasa ina rantsewa da safiya idan ya numfasa ko hasken haskenta ya fara bayyana ma sahibukum wallahi annabinku muhammadu sallallahu alaihi wasallama atufun ala innahu ila akhir da muksani alaihi bi majnun shi bayi da tabar hankali kamar su amtu kamar yadda kuke da'awa shi yasa yake atufun ala innahu shi ma zai shiga jawabu shartin ne jawabu kasani kai wala qad ra'ahu hakanan shi ma wasubuhi idza tanaffasa da qad ra'ahu sai da mutu jawabu kasam ne ra'a muhammad sallallahu alaihi wasallam jibrila ala surati allati khuliqa alaiha ya ganshi ya ga jibrilu a surar da Allah ya halice shi da ita بالأفق المبين البين وهو الأعلى بناهية المشرق شين شان سما بانغران غبس anan ya ganshi wa ma huwa shi ma aka ne zuwa ga wancan jawabul qasim din innahu ina rantsewa da wayannan abubuwa ma huwa ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ghaidi ma ghaba min alwahyi wa khabar as-samai bi zu'anin ai bi muttahimin shi ba a tuhumarsa a kan gaidin da ya kawo ya faɗa na wahayi ko labarin sama ba a tuhumarsa ma'ana shi ne gaskiya ne ba a tuhumarsa shi ne bizuwaninin wasu kira'atin bidari a wata kira'a da ba shi ne kira'ar bidaninin kenan ai bibakhili baya rowan gaidin da ya sani yake tauce da shi na wahayi fayankusa shay'an minhu balle yazo ya rage wani abu daga ciki qira'an zadin bi zaninin qira'a ce ta hamza da qira'a ce ta ibn kathir da abu amr bin basri da kisa'i su uku suka karanta bi za bi zaninin tuhuma kenan bi za da baddi kuma rowa baya hana wahayin da ya sauka ya sauka gare shi ko ba a masa tuhuma wa ma huwa ay alquran shi ma asabi ne zuwa ga jawabin innahu laqaul ina rantsewa da wa'annan abubuwa shi qur'ani bi kauli shaytanin bai zamo maganin shaytan bane mustarqi sam'i ne ne satan ji a sama ma ɗin wacce take aiki na laisa ne shi yasa ya kawo ba da shi ji kawo da shaitanin raji marjumi ba maganin shaitan wanda aka yi jifa da shi bane fa aina ta zahabu na ai fa fa fa أي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإرادكم عنه وشعنيا كتبي وجن قرية القرآن لكور دفسكوشنك دكغريش إن ما هو إلا ذكر عزة للعالمين قرآني وازيني كوي زواغا دكا هالتو الإنس والجن متاني لألجنو دا كومي ما لمن شاء منكم بدل من العالمين كما ياتي إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم Qur'ani wa'azi ne ga wanda Allah wanda ya so minkum daga cikin ku badal min al'alamin bi adati jari an maimaita lam din lil alamin sannan liman sha'a wa ma tasha'una an yastaqima ga wanda ya so ya daidaita bi tibai da haqqi liman sha'a minkum an yastaqima wa'azi ne ga wanda ya so ya daidaita an yi taƙima ɗin asalinsa maf'ulun bihi ne ai liman sha'amin kuma listiƙamata wanda ya so daidaita wa ma ta sha'una listiƙamata alal haƙi illa an ya sha Allah rabbul alamin al khala'iqi istiqamata kum alaihi ba za ku daidaita akan gaskiya ba sai Allah ya so Allah Ubangijin halittu gaba ɗaya ya so daidaitakan naku a kai. Suratul Inkisari Masiyatun Kis'a Asharata ayoyinta goma sha tara da ijma'in masayifi gaba ɗaya. Bismillahir Rahmanir Rahim idan sama'un fatarat in shaqqat yayin da sama ta tsatsage in fatarat ta tsatsage wai zalkawaki bun tasarat in kaddat wata sakafar yayin da taurari suka wuce suka shuɗe suka farfado wai biharu fujirat yayin da koguna aka tsatsaga su tafiya ba a zuha fi ba'adin fasarar baharar wahidan aka har haɗa su suka zamanto kogi guda ɗaya waktalar al'adubu bil milhi ruwa wanda Allah ya sa barzafi tsakaninsu na na gishiri da kuma lani su ma suka cuɗanya wai zarkuburu bu'usirar kulli ba turabuha wa bu'isa mautaha yayin da kaburruka aka falle su aka falle kasansu aka tada matautun cikin a bu'usira shine kasa a mayar da shi sama sama a mayar da shi kasa shine fallewa kenan juyewa haka fito da kasan waje wa jawabu idza wa ma utifa alaihi halimat nafsin jawabin idza din da matufatin sadaka halimat nafsin ai kullu nafsin waqta hadhihi mazkurat kowace rai lokacin da wayannan abubuwa suka wakana to za su sani ko za ta sani wa huwa yawmul qiyamati ma qaddamat min al-a'mali wa ma akharat minha fa lam ta'malhu abinda ta aikata daga ayyuka da abinda ta girgirta ba ta aikata ba duk za ta zo ta sani wasu suna cewa wai zal kuburu bu'sirat din shine wayanda suke cikin kaburrukan su ana ganin su a duniya kamar yadda ake a bidiyo haka ko a foto tun yaron su da gan shi yana magana yana abin a cikin bidiyo a foto shine bofiratin an dawo da lahira duniya kenan suna fassara daga cikin mu'jizozin qur'ani ya ayyuhal insanu kafiru ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita ya kai dan mutum ya kai dan mutum ya kai dan adam kafiri me ya rudar da kai daga ubangijinka mai karanci har ka zo ka saba masa allafi khalaqaka ba'da an lam takun wanda ya hadice ka bayan da baka kasance ba baka nan fa sawwaka ja'alaka mustawiyyan tilka ya mayar da kai mai madaidaicin halitta sa sa sa salimal a ba'i ya mai da kai mai lafiyayyun gaɓoɓi fa'adalaka bi takhfifi qira'ata kufawa ya daidaita ka wa shadidi wa tasdidi fa'adalaka ya daidaita ka qira'ata sauran qurra'u ja'alaka mu'tadil al-khalqi mutanasib al-a'dai yayi ka madaidaicin halitta sannan kuma gabobin wanda kuma gabobinsa duk daidai laisa biyadun laisa biyadun aw rijlun atwal min al-ukhra hannu ko kafa ko wanne ba wanda yake yar uwarta wata ko wani tsawo daidai shine fa adalaka adala ana cewa adala ana cewa adala fi ayi suratin ma za'idatan a cikin wacce sura ne sha'a ya so rakka baka ya harhaɗa halittanka duk surar da ya so da wannan suran ya harhaɗa maka halitta ko ka zama gajere ko ka zama dogo ko fari ko baki kalla radun an likirari bi karamin lahi ta'ala ana tsawatarwa ga wanda ya rudu ya mance da karamcin Allah madaukaki bal tukazzibuna ay kufara makka ku kafiran makka kuna karyata biddini biljazai alal amali wa inna alaykum lahafidina min al malaikati bi amalikum cikin mala'iku akwai masu kula da ayyukanku kiraman wasu masu karamci alallahi a gun Allah katibina laha sannan ko masu rubuta ayyukan naku din wannan ismi ne na biyu na inna din ismi na farkon ya kawo lamun na biyu bai kawo lamun din ba kamar ya ce wa inna alaikum wa inna alaikum la kiraman in ka ga dama kamar yadda shi sifa na hafizi wa inna alaikum la hafizina kiraman saboda hafizina din na kira ne ya'lamuna ma taf'aluna jami'ahu suna sanin da abin da kuke aikatawa innal abrara al mu'minina sadiqina fi imanihim la fi na'imin jannati masu imani na gaskiya suna cikin ni'imar aljanna wa innal fujjara al kufara la fi jahimin nari muhriqa kafirai kuma suna cikin wutan wuta ta jahimi mai konewa yaslaunaha yadkhulunaha wa yuqasuna harraha sa suna shiga suna shiganta suna suna jin zafinta yawmaddin aljazari wa ma hum anha bighadina bi mukhrajina san su ba za su iya bacewa wutan ba ko a fidda su wa ma adraka alamaka ma yawmuddin ما يوم الدين خبر إني ما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشعنه me ya sanar da kai me me ya sanar da kai me menene ake ce ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawmu birrafi qira'ata ibn kathir da abu amr al-basri ay huwa yawmu a qira'atu خبر ليل مبتدئ معذوف هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة وتري بذات إيا ملكا وملكا وملكيوا وتري قومي با والأمر يوم إذن لله أو نيران اللمري كألا ليشك لا أمر لغيره فيه وننسى باهد وللمري أي لم لم لم يمكن أحد من التوسط فيه بخلاف الدنيا بابا وقوة داما شقاق بكاني با ونيما وولي الفرما با ساباني يديك دنيا wani abu ya rikice za ce a nemi wani mana aishi zai iya yi wa gwamna magana babu wani suratu tatafihi makkiyatun aw madaniyatun 36 aya ayoyinta sittin da ayoyinta talatin da shida sittin wa talatuna talatin da shida da ittifafi dukkan misali bismillahir rahmanir rahim ويل كلمة عذاب أواد في جهنم للمطففين ونداجيني كو عذابا يا تبتا دماسو توي مودو الذين إذا اكتالوا على أي آه من آه على الناس يستوفون وإن دا إذن wayanda idan su suke aunawa mutane alladina idan talu alannasi yastawfuna kaida idan su ne ake aunawa su ake aunawa mudu ko kwano za su nema a cike musu za su nema a cike musu saboda iktala din kai ne za a kai ne mai tsaya shi ne iktala kenan kala kuma kai ne mai siyarwa iktala kai ake aunawa kala kuma kai kake aunarwa kamar ya ce allazina izattalu alaman alaman ay izattalu minan nasi aladin ya zo da ma'ana na min izat izattalu minan nasi in suna sayan abu na aunawa a gun mutane yastaufuna za su nema a cike musu alkai wai za kaluhum ai kalu lahum in kuma su su ne suke auna musu awwazaluhum ko kuma su suke auna musu da sikeli wannan kuma suke auna musu da mudu ko kwano ai wazalu lahum yuksiruna sai su tawaye saboda awudin kala duniya akwai na mudu akwai na sikeri wai za kalu na mudu awwazanuhum kuma na sikeri yuksiruna sai su taure in su ne kuma sai su nema a cike musu yanku sunal kaila awil bazal suna tauye mudu ko awun mudu da awu na sikeri bayani ne na al-mutaffifin din ma'anan ma'anan al-mutaffifin din kenan على استفهام توضيح يظن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون yace yanzu wayannan ba su da yakinin ba su yi yakinin za a tashe su ba liyaumin azimin aitihi cikin wata rana mai girma huwa yawmul qiyamati yawma badalun min mahalli min mahalli liyaumin badal ne yace a mahallin liyaumin din fa nasibuhu mab'usuna abin da zai mishi nasaba shine babu sura yaqumu an-nasu min quburihim li rabbil alamin ala khalaiqi bi ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi kalla haqqan inna kitab al-fujjari inna kitab al-fujjari lafi sijjin kila huwa kitabun jami'un li amali shayatin wal kafara wasu suka ce wani littafi ne da yake dauke da ayyukan shaytanai da kafirai wa kila huwa makan as asfal al ardi sabi'a wani gune a karkashin kasa ta bakwai wa huwa mahallu iblis wa junudihi shine gun da iblis da dindinansa suka kaza su kasance wa ma adraka ma sijinun ما كتاب سجين كتاب مرقوم مختوم yace wani littafi ne wanda aka buga miki stamp an gama rubuta shi an sayin wailun yawma idhil lil mukazzibin alladhina yukazzibuna bi yawmi din al-jaza badalun aw bayanun lil mukazzibin alladhina din ko bayani ne ko badal ne na al-mukazzibin wanda suke karya ranar sakamako وما يكذب به إلا كل معتد متجا متجاوز الحد باو da zai karyata wannan ranar sai duk wani mai kece haji asin mai yawan zunubi asigatu mubalaga na asin na asin mai zunubi asin mai yawan zunubi idza tutla alayhi ayatu alquran idan aka karanta masa ayoyin mu na qur'ani qala sai ce asatirul awwalin alhikayat allati sutirat qadiman wasu labarurruka ne da jimawa mutanen da suka rubuta suka bari jam'u ustura biddannu jam'i ne na ustura da damma shine kamar tatsuniya kenan au istara bil kasri ko istara bi kasri hamza jam'in sare kalla radu'un wa zajrun li qawlihim dalika ana tsawatar musu da wannan abin da suka faɗa بل ران غلب على قلوبهم فغشيها ما كانوا يكسبون abin da suke aikatawa shine ya rinjayi zukatansu ya mamaye zukatansu ya rike zukatansu min ma'afi na sabo fa huwa kasada shine abin da ya zamo kamar kamar wannan kasada'i kamar balo haka kamar balo shine abinda gurbin gurbin abu bayan ya warke ya zamo kamar wannan shi ake cewa rainu idan mutum yana yawan aikata sabo ya fito ba to sabon sai su haɗe da zuciyarsa su zamo abu guda kamar yadda gishiri ko suga da ruwa suke haɗewa su zamanto abu daya to a lokacin ba zai iya barin wannan sabo ba ba zai iya tuba ba كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمهجوبون فلا يرونه سوءا سام في حجابي فكانوا ستوبين جد سنانا تاشا القيامة بلا سكيشبا ثم إنهم لصال الجحيم لداخل النار المغرقة sannan su tabbas ne za su shiga wuta da take kone su sun yuqalu lahum sannan a ce musu haza ai al'azabin da zai kuntum bi tukazibun wannan shine azaban da kuka kasance kuna karyatawa kalla haqqan haka yake gaskiya ne inna kitabal abrari ai kutuba a'malil mu'minin as-sadiqin fi imanihim takardun ayyukan mu'minai masu gaskiya cikin imanin su lafi illiyina kila huwa kitabun jami'un لأعمال الخير من الملائكة ومؤمن الثقلين wani littafi ne da yake tattare da ayyukan alkhairi na mala'iku da rumunan mutum da aljani wakila huwa makari su sama sabi'ati tahta al'arshi wani gune wasu suka ce wani gune a sama ta bakwai karkashin al'arshi wa ma adraka alama kama illiyuna ma kita ma kitabu illiyun me ya sanar da kai ko ka san me ake nufi da illiyun huwa kitabun markumun shi ma wani littafi ne wanda maktumun wanda aka buga masa sitam ko markumun maktubun wanda aka rubuta shi ya shahadu al-mukarrabu na min mala'ikati mala'iku mukarrabai su ne suke halartan wannan littafi suke zuwa da shi إن الأبرار لفي نعيم جنة مبيا ألا تناسكن نئمر الجنة على الأرائك السرور في الهجال كما ينديك بات جمع الهجلة وسوفل لكانيك كنانا كنانا كجيروني كان قداجي suna kishin kije akan wannan yanzuruna ma'utu minan na'imi suna duba abin da aka ba su na ni'imomi ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im bahajata tana'umi wa husnihi a fuskokin su zaka gane zaka gane alamar jin dadi shine nadratan na'im alamar ni'imantuwa da kansa yusawla min rahiqin khamrin khalisatin min ad-dabasi za a shayar da su daga giya wacce take kebantacciya daga datti maktumin ala ina'iha wanda an bugawa kwano kwanon da aka zuba jiyan a cikin stam la yufakku khatamuhu illa la yufakku khatamuhu illa ko an rufe kwanon a rufe da fushi ba la yafakku la yafakku khatamuhu illa ba wanda zai buda mulkin wannan kwano sai su kaɗai kawai ختامه مسك آخر شربه يفوه منه رائحة المسك shansa na ƙarshe kamshin almiskin daga shi yakan iya tashi shansa na ƙarshe kenan shine kisa'i ya karanta khatamuhu khatamahu miskun ma'ana abin da yake rike shi ko abin da yake nishi a matsayin sitam shine miski ne ana cewa khatam sitam da ake bugawa ko khatam abin da ake rufe abu da shi وفي ذلك فليتنافس المتنافسون akan wannan ne masu gasa suke yin gasa ko masu gasa su yi gasa akan akan wannan fal yurghibu bil muda bil mubadarati ila ta'ati Allah su kwaita gaggawa zuwa bin Allah subhanahu wataala wa mizaju ay ma yumzaju bihi abinda ake hada shi da wannan wannan rahiq din من تسنين تسنين ان فسر بقوله ألا يفسر من أي نجد تسنين التي عينا ونروان ونئل رواني فنصبه بأمده مقدرة نصب أنسى يعكسن شيء في إلين مخصوص بالمده حين إنا يبعوى abin da ake ce ma tasnimi ita ce ainihin yashrabu biyan mukarrabuna ainiha waɗanda suke makamin kurbi al-mukarrabuna daga nan ne suke sha au dummina yashrabu ma'ana yultaddu yultaddu ko kuma an bawa yashrabu din ma'anan yultaddu sai yazo da ba innal ladina ajramu ka abida nahwihi wanda suka kafirce suka yi miyagun ayyuka kamar abu jahal da makamancinsa kanu min alladhina amanu ka ammarin wa bilalin wa nahwihi ma yadhakuna sun kasance suna yi wa waɗanda suka yi imani kamar ammar bin yasir da kuma bilal suna musu dariya istiza'an bihi domin su musu izgilan shi wai za marru ai almu'minuna idan suka wuce da su ya tara mazuna ai yushirul mujrimuna ila almu'minina idan mu'mine suna wucewa su wa'incan mujriman suna nuna su bil jafni da gashin jira saman ido wal hajibi wal hajib hajib din shine wanda yake dabda dabda ido a kewaye da shi ana cewa insanul aini jafin din kuma wancan na saman istiza'an domin su musu izgilanci suna nuna su da gashin idanu shine tagamuzu kenan wai zan kalabu raja'u ila alihi mun kalabu fakihina in suna juyawa za su juya su koma gun iyalan su suna masu jin dadi wa fi qira'ati fakihina riwaya ce ta hafs faki da fakihi kaman farihina da farihina kamar wannan mujabina bi zikrihim almu'minin suna jin dadi da ana sa musu jin dadi da ambaton mu'minai din wa idza ra'awhum ra'aw almu'minina in sun ga mu'minai kalu sai su ce inna ha'ula'i da daluna bi imanihi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai wayannan batattu ne saboda sun yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala sai Allah madaukaki yace wa ma ursilu ay al-kuffar alaihim kafirai ba aiko su ba aiko musu ba wa ma ursilu ba aiko da kafirai alaihim alal mu'minina hasibina su zamo masu kiyaye mu'minai ba hasibina da hum ba aw li amalihim ko masu duba ayyukansu ba hatta yaruddu ila masalihim har su zo su ce za su mayar da su abin da ya fi musu maslaha ai ba aiko su don su kula da mummunai ko ayyukansu ba balle su ce za su nuna wa su mummunai din abin da ya fi musu maslaha fal yawma ayyawmul qiyamati alladina amanu min al-kufari yadhakuna a yau kuma waɗanda suka yi imani su ne za su na dariya ga kafirai alal ara'iki fil janna fil jannati ya gabata silulluka ne ko kananan kujeru a kan gado yanzuruna suna dubawa min manazilihim ila al-kufari suna duba kafirai wa hum yu'azzabuna ana azabtar da su fayadhakuna minhum suna wa suma kafiran dariya kama da hikal kufaru minhum fi dunya kamar da kafiran a duniya suka musu dariya hal tuwiba juziyal kufaru ma kanu yafaluna na'am shin an yi wa kafirai sakayyan abin da suka kasance suna aikatawa eh an yana nufin istifhaji ne ikari a takriri kai yana tabbatar da an yi musu sakayya سورة الانشكاك مكية ثلاث أو خمس وعشرون آية آه مصحفي نمدينة دكوفة دمكة شيني عشرين دا عشرين دا ديار عشرين دا ديار نمدينة دكوفة دنمكة أصورا مصائف كما عشرين دا أكو بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت يعين دا سما تساعد وأذنت سمعت وطاعت في الانشقاق وجن ساعد وان تاجي تاي بيئي ne da rabbi haga ubangijinta da ya umarce ta ta tsage din wa hukat ai hakka da ha an ta sama'a wa tufi'a dole ne ita saman ta saurari ubangijinta ta yi biyayya shi ne mafukat wa'inda da arzu muddas zidar fi sa'atiha kama yi maddul agimu yayin da ƙasa aka nikar da ita aka ƙara faɗinta kamar yadda ake ƙarawa fata faɗi da jenewa da ja walam ya buka alaiha dina'un wala jabalun ya zama babu wani gini da ya rage ko dutse a kanta wa alqat ma fiha min al-mauta ila zahiriha yayin da ta yi watsi da abin da ke cikinta na matattu zuwa baya bayanta wata hallat ta zamo empty wata hallat anu ta zamanto empty daga komai cikinta ya zamanto cikin ba komai wa azilat sami'at wa ta'at fi dalika li rabbiha ita ma ƙasarin ta ji ta yi biyayya ga ubangijinta ne akan yin hakan hukat dole ne kuma ta ji ta bi ubangijinta din wa zalika kulluhu yakunu yawmal qiyamah wa jawabu idza jawabi idza wa ma utifa alayhi ma'tufun dalla alayhi ma ba'dahu taqdiruhu lafil insani lafil lafil lakal لقي الإنسان عمله لقي الإنسان عمله mutum zai haɗu da aikinsa yayin da wayannan abubuwa suka wakana ya ayyuhal insani ya kai ɗan adam mutum innaka kadihun jahidun fi amalika kai ne kokari ne wajen aikin da kake yi ila liqa'i rabbika har zuwa haɗuwa da ubangijinka wa huwa har zuwa mutuwanka kawai aiki ake so ka yi ta yi kada han aiki mai yawa ya zamanto a mafulun mutlaq ne na wasfi shine kadihun kadahan kamar da zaka ce kadaha kadahan ko daraba darban fa mulaki ya ay mulakin amalaka al-madhkura min khairin aw sharrin yawm al-qiyamah kuma zaka zo ka haɗu da wannan aikin da kake ta ƙoƙartawa dare da rana kake har zuwa mutuwa za ka zo ka haɗu da shi fa amma man utiya kitabahu kitaba amalihi wanda aka ba shi littafin aikin sa biyaminihi huwa almu'min shine mu'mini da hannun damansa aka ba shi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira هو أرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين za mishi hisaba hisabi hisabi mai sauki shi ne kawai za a nuna masa aikin ne nuna aikin shi ne ga abin da ta yi shi ne misalin kawai ba bincike bincike da bagule bagule wa fihi ya zo a ciki wannan hadisin man nukisha hisab halaka duk wanda aka fara tattaunawa da shi akan hisabi to ya halaka ne shi ne kaza buta can me aka yi wancan to wannan zai halaka ne amma shi mumini ko ayyukan da yayi za nuna masa a ce ga abin da kai shi kenan sai ka wuce kawai wa ba'da al-ardi yutajawazu anhu sannan kuma bayan an nuna masa aikinsa kawai za a masa tafiya wa yanqalibu ila alihi fil jannati masruran lidhalika zai juye yaje wajen iyalinsa cikin aljanna yana mai murna an sa mishi murna da haka wa amma man uce kitabahu wara a zahrihi wanda aka bashi kuma littafinsa ta bayan hannu ba ta ciki ba huwa al-kafiru shine kafiri tughallu yumnahu ila unqihi za a hada hannunsa na dama sai a nade shi wa wuyansa wa tuj'alu yusrahu wara'a zahrihi sai a sanya hannunsa hannunsa na hagu kuma ta bayansa fa ya akutu biha kitabahu ta bayan sai ya karbi littafinsa فسوف يدعو عند رؤية ما فيه ثبورا ينادي هلاكه بقوله يا ثبورا yake zai zo yayin da ya ga abin da yake cikin takardar da aka bashi zai kira halakarsa yadda larabawan sun ga abin wahala suke cewa ya tsubura haka shi ma zai na fada wa yasla sa'ira nafi'u da ibn kafir da kisa'i da kuma ibn amir sun karanta wani salla sa'ira ya dukulu nara shadida shi yasa ya ce wafi qira'atin bidan miliyayi wa fatiyar dadi wallahi mushaddada shi ne wani salla kenan saura qurra suka karanta wa yasla sa'ira innahu kana fi alihi ashiratihi fi dunya masurura batiran bittiba'ihi li hawawu da ya kasance cikin iyalansa me ana sa mishi murna yana takama da bin san ransa innahu zanna yana zato an mukhaffafatu min as-saqira ismuha ma'zuf ay annahu lan yahur yarji'u yarji'a ila ila rabbih yana zato ba zai dawo gun ubangijinsa ba daga hara ya huru na dawowa bala yarji'u zai dawo ilaihi zuwa ubangijinsa inna rabbahu kuma ubangijinsa kana bihi basira aliman bi ruju'ihi ilaihi yana sane yana gani da komawan shi din zuwa gare shi fala uqsimu la za'ida أي فأقسم بالشفق هو الحمرة في الأفق فيه جاجع لك بيّن أجيبي سما بعد غروب شمس بايا رانا تافاتي الله يكينا رنسوا دا شفقي والليل إنا رنسوا دا دري وما وثق جماعة ما دخل عليه من الدواج وغيرها da abin da daren ya tara cikin abubuwan da suka shiga cikin dare na dabbobi da wani sati saboda daddare abubuwa da yawa da rana ba sa fitowa da daddare suna fita akwai wasu abubuwa wasu halittu daren shi ne ranansu suke fitowa to shi ne wa ma wasa kadan wal kamar iza tafaka istama'a wa tamma nuruhu ina rantsewa da farin wata yayin da haskensa ya cika kuma ya taru waje guda وذلك في الليالي البيبي على نكوبي شاء كود شاء كود شاء بير لتر لتركبن أيها الناس يا متاني ذاك حور عقله تركبونن حذف النون الرفع حين تركبون دين لتوالي الأمثال سبب نون الدواء سنها دولي دواء والواو أكشري ووضن تركبو إنكما لالتقاء الساكنين سود عدوان سكون ديو سكون ووضن دكما سكون النون المشددة طبقا عن طبق ذاك حوك كان آه bene kan wani bene ko kuma ka ce halan ba da har wani hali bayan hali wa huwal mautu shine mutuwa shine mutuwa summan hayatu wa ma ba'da hamin ahwalil qiyamati shine wanda Allah yake magana wa kad khalaqakum atwara tabakan an tabakin ay tabakan ba'da tabakin shi dan adam ba yana rayuwa a hali da ya bari yadda yake da yana rushi mujarradi sannan ya dawo ya zamanto ya yi rayuwa a cikin mahaifiyarsa wannan matabak ne daban sannan ya fita daga ciki ya dawo ya rayu a wannan duniya sannan ya fita a duniya ne zai rayu a cikin kabari karkashin ƙasa ya fita a nan kuma ya rayu a mahashari wanda ake kiran shi kiyama zai fita a mahasharin kuma ya rayu a gidan aljanna ko gidan wuta wani shi ake cewa tabak fama lahum ay al-kufaru la yu'minuna me ya hana su me yasa ne su ba sa yin imani ay ayyumani indahum min al-iman me ya hana su imani aw ayyu hujjatin lahum fi tarkihi wani hujja suke da shi akan barin imani ma wujudi barahinihi tare da samun dalilansa wa ma lahum idza quriya alaihim alquran me yasa ne idan aka karanta musu qur'ani la yasjuduna yakhda'una bi an yu'minu bihi li ijazihi ba sa ba da kai ba sa ba da kai su imani da mu'jizan qur'ani ko gagaran gagaran sa بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره كافرين waɗanda suka kafirce suna ƙaryata tashi tashin kabari da wani sa wallahu a'lamu bima yu'una yajma'una fi sufihim min al-kufr wa takdhibi wa amali su'i daga aw'a ne aw'a aw'a yu'i shi da aka gina shi mabniya lil majhul ya zama to yu'ura Allah yana sane da abin da suke tarawa cikin cikin kwano cikin kwanon takardunsu shi ne takardun ayyukansu na kafirci da karyatawa da munanan ayyuka fabashirhum akbirhum bi azabin alim mu'limi ka ba su isharan ka ba su labarin azaban mai sa rabade illa lakinin ladina amanu wa amilu salihati da hum ajrun ghairu mamnunin ممنون غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم شيء أصل غير ممنون din kenan lada wanda ba a goranta musu da shi suratul buruji makiyatun sintani ko isnatani wa ishirun aya da ittifaqin dukkan musahi ayoyinta 22 bismillahir rahmanir rahim was sama'i zatil buruji للكواكب اثنى عشر برج برجا برجا كو برجا تقدما في الفرقان وثم سوقين عند عند توراري سكي سوقا سكي زنقو سوقا ستاشي سونا ستاشي wannan shi ake cewa al-furush a shi ya ambaci shi ya kawo su a cikin suratul furqan suyudi ma ya kawo su a wani waje waliyaunin ma'udi sannan ina rantsewa da ranan da aka muku alkawari yau a yau milkiyamaci wa shahidin yau juma'a ina rantsewa da ranar juma'a wa mashuhudin yau arafa ina rantsewa da ranar arafa a kaza ذكرت الثلاثة في الحديث هكا حديث هكا فسر وين أبو بكر أكم فالأول موعود به والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث والثالث تشهده الناس والملائكة رانا نفرقو رانا دعكي القول بيكو نجيوكما ranan da yake wa aiki aikin da aka yi shaida rana na uku ranan da mutane da mala'iku suke halartansa suke zuwa gun su taro shine rana arfa kenan wa jawabul qasmi mazufun sadruhu sadruhu sadar ɗinsa an cire shi takdiruhu laqad kutila wannan ya kawo haka ne wai saboda wasu na cewa ba zai yiwu ka kawo jawabul kasmi ba tare da ka kawo wani harafi na ta'akidi ba saboda ka kutila din babu kowanne harafi na ta'akidi to shine ya kaddara laqad kutila ashabul hudud wasu kuma suna cewa wannan aya dalili ne da zai nuna ma ba dole bane sai an kawo taukidi a jawabul kasmi wasu kuma suna cewa an cire lakartin ne saboda an gina shi idin mabniyun dil majhuli kutila da cewa aka yi katala to dole a kawo lakat akwali guda uku kutila lu'ina ashabul ukhdudi ashukki fil ardi shine ukhdud Allah an ci ko kuma jumla du'a'iyya Allah ya la'anci ashabul ukhdud masu rami a karkashin kasa aka ce ukhdud shine ka tona rami kato sai ka rufe ka rufe ramin da wani abin da in aka taka to aka taka zai birni ma'ana ba ka rufe shi da wani abu mai kauri yadda za hau kai ana wucewa kaman gada ba kawai ka rufe da taburma ka zuba ciyawa haka kawai akai yadda mutum yana takawa kafansa zai zame fada wannan rani irin wannan rani shi ake cewa ukhdud ukhdud kenan annari badalu istimalin minhu kamar ya ce kutila ashabun nari ne da ke cikin uhududi wannan ramin ne aka sa wuta to shi ne aka kawo badal dinsa zatil waqudi ma tuka bihi wutan da take da abin da ake kunna ta da ko kirare ko kananziri ko fetur izhum alaiha ay haulaha ala janibil uhududi al karafi su ba su sani ba a su suna kan wannan rami jefin wannan rami suna zaune a kan kujerunsu ba sani ba can kasan ahe an burge shi ta kasa to san da wannan ba sai da su zama da abin da za su yi wa za su yi wa mummune kawai sai ya ritsa da su suka fada ƙudun suna zaune wa huma dama ya fa'alu na bil mu'minina billahi من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم su suna nan akan abin da suka yi wa mumunai waɗanda suka yi imani da Allah na azabtar da su ta hanyar jefa su cikin wuta in ba su janye imaninsu ba suna jefa su cikin wuta a ba su sani ba su kuma inda suke zaunan kasan sarami ne an riga an sa wuta shi yasa yace shuhudun su ma sun halarta suna sun halarta ba asalin sa wahum shuhudun alama ya fa'aluna bil mu'minina su ma za su halarci abin da suka aikata wa mu'minai ruwiya anna la an jal mu'minina mulqaina fi nari bi qabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha an rawaito cewa Allah ya tsiratar da wayannan mummunai wanda aka jefa su cikin wuta da da dauka rayukan su gabanin su fada cikin wuta wa kharajat an-naru ila man ila man samma fa harakat wutan kuma ta fita ta ta fita zuwa gun wayanda suke can waje din ta kone su ta fita ta kone wayancan wanda suke zaune a waje din wanda zahiri yana nuna su waɗanda suke zaunan ramin suka fada cikin ramin ne wutan yake shi yasa da yake ashabul ukhududi yace annari din wa ma naqamu minhum ba komai suka ki abun wa'annan mumunai ba illa an yu'minu billahi al-aziz fi mulkihi al-hamid al-mahmud kawai imanin su da Allah mabuwayi cikin mulkin sa abin yabawa imanin su ne suka ki har suka azabtar da su allazi lahu mulku samawati al-ardi wanda yake da sarautar sammai da kasai wallahu ala kulli shay'in shahid ay ma ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إلا إيمانهم كافرين قومي سكتي ومؤمني بس إيمان سكتي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإهراق ولن سكا شكني مؤمني مزاد ماتا دقونا سؤوتا ثم لم يتوبوا ذنب السوبة فلهم عذاب جهنم بكفرهم suna da azaban jahannama saboda kafircin su walahum azabul hariq azabun azabu idraqihim almu'minina fil akhirati suna da kuma azaba na gobara shine gobaran da suka cinna wa mu'minai su ma za a yi musu a lahira wakila fi duniya wasu kuma suka ce a duniya za a musu bi an kharajatin naru fa harakatuhum kama taqaddama wutan ta fita ta kore su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار للين وين بسكي إيمان سكي أيك صالحي سنة الجنة كركشنتا ورمي فدو في غدانا نروا لونو لجيا دزما ذلك الفوز الكبير ونشيني ربومي جرما إن بطش ربك بالكفار كام أبنجدنك كام دا أبنجدنك يكي وكافرين شديد mai tsanani ne bi hasabi iradatihi yadda ya nufa ya so innahu huwa yubdi'ul khalqa shine yake fara halitta da babu halitta wa yu'idu sannan kuma yake dawo da halittar a lahira fala ya'jizuhu ma yuridu abinda yake nufi ba zai gagare shi ba wa huwa al-ghafuru lil mudhnibina al mu'minina al wadudu al mutawajjidu ila auliyayi bil karamati shine yawan soyuwa ne zuwa masoyansa da karama alwadudu kenan fa'ulu ne asalin sa wa alwadu shine ismul fa'il in kace alwadudu ismul mubalagha kaman shakiru ne da shakuru me bayyana soyayyarsa me yawan bayyana soyayyarsa ga masoyansa soyayya yana bayyana musu da ba su karama zul'arshi mai al'arshi khaliquhu wa malikuhu mahalicin al'arshi kuma mamallakinsa almajidu wannan sunan Allah ke na almajidu bin rafi kamar ya ce huwa al-ghafuru huwa al-wadudu huwa zul'arshi huwa al-majidu ne al-mustahiqu li kamali sifati al-uluwi wanda ya cancanci cikan sifofin ɗaukaka. Hamza da Kisa'i suka karanta Zul'arshil Majidi, wannan sun ba wa al'arshin ne sifa. Al'arshin shi ne almajidi ne daraja, a kira'armu kuma almajidu Allahn ne almajidu. Fa'alun lima yuridu mai yawan aikata ko mai aikata abin da ya nufa لا يعجزه شيء بعد دا بيغاغريش هل أتاك يا محمد حديث الجنود تاريش لابار وسور بنا شن يا زومك رندنا سوني فرعون فرعون وثمود بدل من الجنود بدل من daga junud kamar ya ce hal ataka hadisu fir'auna wa samuda kamar ya faɗi haka ne wastabina bi zikri fir'auna an atba'ihi yace ya wadatu da ambaton fir'auna da ambaton mabiyansa ya ambaci fir'auna bai ambaci mabiyansa ba wa hadithuhum labarin su annahum uhliku bi kufrihim su ma halakar da su saboda kafircin su wa hadha tanbihun liman kafara bin nabi sallallahu alaihi wasallama wal qur'ani biyattaidu ana fadakar da wanda ya kafir cewa annabi da qur'ani ne suwa suwa azantu balil ladina kafaru fi takdibin bima tutura kabari kafirai wadanda suka kafirce suna cikin ƙaryata abin da aka ambata wallahu min wara'ihim muhitun la asima lahum minhu Allah ya musu kawanya ta bayan su yana kewaye da su babu wani babu wani da zai tsira daga gare shi bal huwa qur'anun majidun azim qur'ani ne mai daraja wannan abin da suke karyatawa qur'ani ne mai daraja fi laushin huwa fi fil hawa'i fawqa as-sama'i sabi'a yana sama da sammai bakwai ne a sarari shi ne tsakanin sama da kasance nan mahafudin biljarri cikin wani allo wanda aka kiyaye shi shine filin mafudi da jarri wannan kira'a ce ta nashi shi kadai mina shayafi ne daga shedanu an kiyaye an kiyaye shi daga shedanu domin ta zuyiri shai'i minhu kuma an kiyaye shi daga canjuwar wani abu daga ciki tuluhu ma bai da samari da ardi faɗinsa tsawonsa shi ne tsakanin sammai da kasai وأرضه ما بين المشرق والمغرب فاطن سكما فكان قبل يما وهو من درة بيضاء daga lu'ulu'u ne fara ta su aka yi wannan albam kala ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas ya kada Allah ya dada shi da Allah Allah ya mishi kashe shi ya gani ne saboda da yawa daga cikin bayan Allah Allah yana buɗa musu lauhin mafu suna gari kamar da shi usman tamfodiyo a cikin littafin lamma balagtu ya tabbatar da wannan cewa shi ma an yaye mishi lauhul mahfuzu ya gani hakanan maulan mu sheikh muhammad jibrima shi ma wani almajirin sai ba mu labari shi ne shan mala abubakar bafulatani a jos da muka kai mishi ziyara shi ne yake cewa yana zaune sheikh jibrima yake ba wa Sheikh Sani Kafanga labari cewa ya yi jauharatul kamal miliyan goma. To, shehi da ya jauharatul kamal miliyan goma shi ne sai aka ɗauke duniyan nan gaba ɗaya kawai. Baya ganin kowa, baya ganin komai kawai ko ina ya daga kansa na hulmafu yake. Eh, wannan shan mala abakar ba kula ka ni a gidansa na jiya na muka masa ziyara shekara biyu da suka wuce shi ne ya bamu wannan labar ya ce shi ba ji ya yi ba yana zaune shek jibrilu yake gaya wa shek sani kafan gashi kuma yana biye shi wani su ne masu himma jawhara jawhara miliyan goma jawhara dubu ɗaya mayaya to shi ne ya nemi lutufin Allah irin wannan yawa kana ga waliyai ya da tifu suke addu'a ya da tifu ya da tifu yana addu'an ya da tifu baya ga kowa baya ga komai baya ga duniyan nan kawai kansa shi kadai yake gani da kuma lauhul mahfuz ko ina ya waya haka da yana lutufi ya da tifu ya da tifu sai abubuwan suka dinga zuwa suka dinga zuwa suka dinga zuwa sai ya zama yana cikin wannan duniyar wannan tabbatacce ne ibnu qayyim jawziya ya rawaito a madarij salikina abin da yake nuna cewa zahiri ibnu taymiya shi ma ya taba ganin lamul mahfuz saboda ibnu taymiya da yace shekara mai zuwa za a zo a yaƙi sham sai aka ce mishi ya rantse sai ya rantsuwa su hamsin wallahi wallahi su saba'in kai wallahi wallahi wallahi su saba'in haka ce ka tsaya ka ce insha Allah sai ya ce insha Allah ta hakikan da ta hakikan ma'ana zan ce insha Allah ne wai ba dan abin in ya allaku da mashi'ar Allah zai wakana ba ba zan ce insha Allah ne dan tabbas ne abin zai wakana kaga wannan shi na ke cewa shafahati kenan kaman kai ne kace insha Allah din ka kai ba yana nufin sai Allah ya so abin zai wakana ba kai insha Allah naka din kawai kat ne dole ne abin ya wakana to shine da aka matsa masa sai yace tataballahu zalika fil lawhil mahfuzi Allah ya riga ya fa ya rubuta a irin wannan ranan da na gaya muku shekara mai zuwa Qatar sai yaki Dimashq kaga wannan zahiri yana nuna ya gani abinda ya gani a zabul mahfuz yake fada shi yasa ma yace insha Allah ta haqiqan la ta alikan din a gani to ku da kuke da irin wannan magana a cikin littafin ku shine za ku zo ku dan koyi jawahirul ma'ani ne ma yake cikin jawahirul ma'ani babu ma yana duba littattafan kabirawa na shafahat littattafan ibnu taymiya ibnu qayyim kabirawa sun fi tijaniyawa shafahat tare kuma ba tarikar da take da karancin shafahat ma irin tijaniya banda ma maulan mu ibrahim ya da ya zo yana rubuta wasu baituka na shafahati ma ba sun tijaniya ba da shafahat ba su tare ku ne kawai normal kawai zahiri suke tafiya da shi irin manya manyan maganganu nan ba su da shi ai ta gani to shi ne abu ne sananne haɗa littafin da ma balagtun nan shek usman dan fauji da hannunsa ya rubuta kuma sardauna ne ya buga kuma abin mamaki lokacin Shek Malam Bakar Gumi shi ne a gaba aka buga wannan littafin kuma a ƙarshe ya dawo yana karyata irin wannan abubuwa. A gani. Saboda haka abun aka ce ma abu ya wakana to matsalan kai a wajen ka yanzu kowannen mu anan inda zai jawharatul kamar miliyan goma zai ga abin da shi jibri mai gani. Abun ba shi jibriman yake ba aikin yake. aikin yake kowa ma shi jibrima ne in har zai abin da shi jibrima eh kowa ma shi jibrima ne suratu tariki babu sabani ta sauka a makka ayoyinta saba asara ta aya ayoyi goma sha bakwai بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إنا رنسي واد سما والطارق إنا كما رنسي واد الطارق أصله كل آت ليلا حين دعا بن بذيزو دجريش أكسيو الطارق ومنه النجوم دجتكي توراري دكي دجري سكي بينا لطلوعها ليلا سبب سنة فتوة دجري كما الله يأتي إنا رنسي واد سما إنا رنسي واد da taurari wama adraka a'lama kama tariku me ya sanar da kai me ake nufi da at-tariq mubtada'un wa khabar ina nufin ma adraka mubtada mutari khabar mubtada fi mahalli al-maf'ul thani yana mahalli na maf'ul guda biyu yana nufin ma din mubtada at-tariq khabar mubtada mubtada da khabar din kuma suna mahallin maf'uli na biyu na adira ɗin mafuli na farkon shi ne dalilin adira ka ɗin wa ma ba da ma mal'ula khabaruhu abinda ya zo bayan ma na farkon shi ne ya ce khabar ɗinsa wa fi ta'azimun da sha'ani tsarikin mufassari bima ba da ku ciki Allah ya girmama lamarin الطارق din da aka fassara da ayar da za ta zo shine Allah da yake annajm ay as-surayya aw kullu najm as-surayya wato tauraron da ake ce mishi surayya wanda anan ne aka dauko turaya da ake yi saboda tauraron yana da na'urori da yawa wanda ake allaka ake rataya information information yawanci su satellite din da su internet su bayi da sauransu duk sai an hada da an hada da wannan tauraro turayya din tukunan zai isar da sakonni na launi ko sakonni na murya ko sakonni na na harafi kamar yadda da jimawa ibn arabi cikin al-futuhatul makiyya su internet din nan su satellite su radio su telephone duk yayi magana akan su a cikin alfutuwatul makiyya ibn arabi shi yasa shi ibrahim ya sike cewa duk kimiyyar turawa a halwan mu sai da aka nuna mana muka ki karba saboda in mun karba duniya muka karba shi ba abin da ba mu sani ba shi in mun karba duniya muka karba shi yasa muka barwa mutanen duniya kayan su eh ba wani abu koyayye ai su ibn sina din su al-imam al-ghazali su al-imam razi kimiyya na tsirrai na karkashin kasa abin da yake tsira yaya yake tsira da na sararin samaniya ba abin da ba sani ba turawan ma ai asali sun ɗauki littattafan malaman addini ne suka fassara suka samu wannan kimiyya da hatta geography farko malamin da ya yi ya zana mafudin duniya musulmi da mutumin makarai geography ya kenan sai ba wani abin da yake boyayye duk yake mun sani da shi ne wannan furayya ɗin ake cewa furayya akwai abubuwan ciyawa ta tare da shi a saƙibu almudai wanda yake da haske li lifaƙihi zalama bi dau'ihi saboda yana fuda dufu da hasken shi yasa aka kira shi al-fatih wa jawabul qasim in kullu nafsin lama alaiha hafidun bi takfifi ma ma tahiya mazida wa in kace lama din ma din za'ida ce wa in mukhaffafatun min as-saqilati wa ismuha ma'dufun ay innahu wallamu fariqa kace idan ta karanta in kullu nafsin lama alaiha hafizun din in din asalin sa inna ne innahu inna da ism din sai aka cire ism din aka dauke shaddan inna din sai zaman to in sannan ma din za'ida lamun din an kawo ta saboda ta bambance tsakanin inna biya da in mukhaffafa min as-saqila ne ta bambanta tsakaninsu irin su irin su wa'in kullun wa'in kullun lama jami'un irin wannan ne shi ma wa bi tasdidiha wa bi tasdidiha an karanta kuma lamma wa in nafiya in ka karanta lamma da shadda in din nafiya ce ba mukhaffafa min as-saqila bace wa lamma lamma kuma ta zamanto bi ma'ana illa ne kamar ka ce ma kullu nafsin illa alaiha hafiz shine in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face tana da mai kula da ita in ka ce in kullu nafsin lamma alaiha hafizun kamar ka ce innahu lamarin yadda yake innahu lamarin yadda yake to kullu nafsin lahafizun alaiha kamar ka ce inna kulla nafsin lahafizun alaiha ne la zamu din ta ta zo mu a matsayin wancan inna din ne kamar da zaka ce wa inna insha Allah la muhtaduna shine wanda dan din ta zo tana bambance maka tsakanin inna siya da wacce asalinta inna ce wal hafizu min al malaikati yahfazu amalaha min khairin wa sharrin kowanne rai akwai wani mai kiyaye mata ayyukanta na alkhairi da na sharri daga cikin mala'iku bal yanzuru al-insanu nazara kibarin mutum ya duba ya yi tunani min makulika min ayyi shay'in da wani abu aka halice shi jawabuhu kulika min ma'in dasiqin ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها an halice shi ne da wani ruwa wanda yake tunkuda juna wanda baya fitowa kaman fitsari a ɗaya bayan ɗaya ke fita minar rajuli wal mawati daga namiji da mace fi rahamiha cikin mahaifanta ya khuruju min bayni sulbi lir rajuli sulbi din ya tsotso inda ruwan yake taruwa shi ne wata ra'idi da mar'afi sannan kuma tarayi shi ne kasusuwan da yake wahiyar izamu sadri su ne kasusuwan da suke gefe da gefen kirci in ayin mace ce a nan ne ruwan yake fitowa in namiji ne kuma a sulbi a gadon bayan shi ne gashin gadon bayansa shi ne yake fitowa innahu ta'ala ala rafihi ba'asil insani ba da mautihi da qadirun lalle ne shi Allah a kan tada mutum bayan mutuwarsa yana da iko faiza tubira asluhu faiza tabara aslahu shi mutum in ya lura da asalinsa alima annal qadir ala zalika qadirun ala ba'thihi zai san da mai iko akan wannan yana da iko akan tada shi daga kabari yawma tubla tuktabara wa tuksha wa tukshafu as-sara'ir dama'irul qulubi fil aqaid wan niyyat ce ranan da za a jarrabi ko za a yaye asirai shi ne abin da ke koye cikin zukata na akidu da niyoyi za a fito da su fama lafu limunkir da ba a sinin kowacin yamtani ubiha min al'azari shi ne inkarin dawowa tashi daga kabari din to ba shi da wani karfi da zai hana azaba da ita wala nasirin ya dafa hannu ko mai taimako wanda zai kawar mishi da azaban wasu sama idatin rajai ina rantsewa da sama wacce take da ruwan sama an raji idin almatar bi audi fi kulla filin saboda ruwan sama yana dawowa a kowane lokaci ba so ɗaya za a yi a damuna ba za a yi haka ɗan samu su kwanaki kuma a yi wal ardi ina rantsewa da kasa za ta sari a shakki a nabati ita kuma wacce take da tsazu take tsagewa tsiro ko shuka ya fito innahu ay alquran la qawlu fasl yafsilu bayna alhaqqi wal batil qur'ani din magana ne mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa ma huwa bil hazl bil la'ib wal batil shi ba abin wasa bane ko abu marar amfani innahum ay alkufar wannan shi ma jawabi ne na wannan kasim din bai kawo wawawa atifa ba su kafirai ai alkufaru ya kiduna kaida suna suna shirya mugunta ya amaluna maka'i da dinnabi sallallahu alaihi wasallama suna shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallama kaidi mugunta wa akidu kaida astadrijuhum min haythu la ya'lamuna nima ina shirya musu kaidi irin nawa ina bin su a hankali dan in kama su ta inda ba su sani ba famashil ya muhammad ka saurara ya ma'aiki alkashirin ka saurarawa kashirai amhilhum ka dai saurara musu ta'kidun hassanahu mukhalafatul lamzi abin da yasa ya gyara maganan ya mayar da shi layin fasaha da balaga wazanin ya bambanta na farko wazanin sa fa'ala na biyu wazanin sa af'ala ne ai an zirhum ka saurara musu ruwaidan kalilan a hankali a hankali shi ma ruwaidan din saurarawa ne ma'anansa wayan abubuwa guda uku duka ma'anansu ne mahil ka saurara amhil ka saurara ruwaidan shi na ka saurara ya kawo su da fuzzuka daban-daban ne ko huwa masdarun mu'akkidun li ma'anil amili kun gani ko yace masdari ne wanda yake akkada ma'anan amili shi shine amhilhum din saboda yana dauke da ma'anan sa kenan musagharu rudin asalin sa rud ne irwat ana cewa rud au irwat musaggarin sa ne على الترخيم إن كشي مصدر من إرواد إروادي رباعي تؤني ترخيمي التصدير معنى سيد أكشري حروف الزوائد أكي ونن ترخيمي لن أكشي ترخيم شيني كريجي عدد حرفة lokacin da za ka yi tasgiri ko za ka yi munada da abin da ya kamata wannan wa kad akhadahumullahu ta'ala bi badarin Allah ya kama su da azaba ranar badar wa nusikal imhalu bi ayati sayfi an soke saurarawan da ayata takobi ai bil amri bil qitali da umarnin da Allah ya bayar a yake su jihadi da kuma jihadi mun sha bayyana wannan aya ba ta daga cikin ayoyi mansukhai Allah subhanahu ta'ala yana nufin manzonsa ya bar masa duk abubuwan da ya shafi kafirci ba shi ne zai ɗauki matakin da kansa ba ya bar masa shi Allah ya dau mataki shine ma'anan wa saurarawa duk alhamdulillah